فاتحة بصلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفاتح والسنكات لنا في الظفر الحج lokutan haji a shirin ma'alumatu watanni ne sanannu su ne wata biyu da kwana goma shawwal zulqada zulhaji da kwana goma na zulhaji to wannan su ne lokutan haji don haka yanzu da mutarka an ce an ga watan daren sallah to gamshi ya yi umara a cikin shi kenan ya a cikin lokacin haji shi kenan ya zama mai kamar tuhi kenan ya ba da hadaya to wata biyu ne shine watan shawwal da zulqada sai kuma kwana goma na zulhaji wannan su ne lokutan haji.
فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Maman farar da alaransu wanda ya faranta a bisa kansa ma'ana ya harama da haji fihin na a cikinsu alhajja ya harami da haji a cikinsu duk ihramu da yin harami. Falara fasa ba saduwa da iyalinsa shi kenan ba shi ba saduwa da matarsa kuma. har wato sai ran da kuma ya warware inda tamattu'i ne har sai ya yi dawa biyu kuma ya yi safa da marwa to shi kenan sai ya warware kuma ya ci gaba da yin jin daɗin sa kuma har sai wato ranar tarwiya sannan kuma ya harama da haji inda tamattu'i ne in kuma mai ifradi ne har shi kenan ma har sai an sako daga arfa kuma ya yi tahdidi babba din nan to kuma sannan zai dawo haka har kuma da kuma jirani duk gaba ki da to wanda ya faranta wa kansa a haji a cikin wayannan lokaci fala rafata ba saduwa da iyalinsa wala fusuka babu dukka ko kowane iri ne ba fasikanci ba zai fasikanci ko ta ko kowane iri ne wala jidala babu rigingimu kai ko da karatu ne na jayayya in dai an yi harama da haji to a bari babu a babu a cikin haji fil haji a cikin haji وما تفعلوا من خير يعلمه الله duk abin da kuka aikata min kairin na daga alheri sarsa da kashin kamar sadaka ya lamhu Allah ubangiji ya san kun yi fai jazi to zai saka muku da shi so ake yi idan musulmi sun taru a hajjin nan a yi hajji lami lafiya a gama cikin daɗi cikin kowa na sauki kowa na abu to kuma ga Allah ya tabbata mana haka musulmi ɗumbin na duniya su taru wuri ɗaya jama'a kala-kala da mafi basbe da mai tashin hankali da mai hakuri da waye kuma ga an yi lami lafiya kowa kuma garin su lami lafiya ba wani taro da za ga an gina haka in ba tare musulunci ba to kuma za a ga wani dai duk da haka sai na dan zungurarka za a ga dai wani dai ya dan nuna halin nan nasa kuwa to sai hakuri ya zama ibada kenan to duk abin da kuka aikata na alheri kuma Allah zai saka muku da shi ku وتزودوا yi guzuri in za a yi hajji a yi guzuri ka a ce wai an dogara kawai kamar yadda mutanen yaman ta sauka ne akan mutanen yaman nazala wannan aya ta sauka ne fi ahali yaman a cikin mutanen yaman wato su wato in za su zama haji kawai shi kenan yake aiki sun dogara ga Allah shi kenan su kama su hau haji da kuma yanzu su ta bara su ta bara su ta zamun alhazai ka gani mutum yana fama da kansa ka zo ka ce an ce wanda ya baka naira goma a maka to wannan za ka ci ba kamanta kamar ya baka dubu ne ne a garin ku to saboda kowa na tsina su ne nan waje dama ya yi kama da kiyama to kan mutum ya ji yin guzuri ya tafi kuma ya zo ya ta damun mutane yana ta bara a kan mutane Allah ya ce to a yi guzuri fa abin ba na wasa ba da yi guzuri sai a su mata ya masu yake haka ku yi guzurin ma yi guzurukun abin da zai isa muku ku je da safarikun da tafiyar naku har a je kuma har a dawo abin da za a ci abin da ba kuma wai sai wanda za a ebo yan suka ba a'a abin da zai ishe ka ka ci ka yi ibadarka ka sai abin hadayanka ka yi wala dai haka dai kuma ka dawo to wannan wajibi ne Allah ya ce ayi wannan guzuri فإن خير الزاد التقوي fiyayyen guzuri dai amsalin zabi fiyayyen guzuri dai a takawa abin da za a kiyaye tambayar mutane ma yi kaɗa yi su'alin nasu abin da za a kiyaye kai roƙon mutane abin da za ka iya siyan abincin ka kaci ka sai abin sha ka sha ka sai haramin ka a ciki ka sai hadayan ka a ciki duk dai abin da za ka biya a cikin hajji to ya zama dai ka yi gudun da za ka sai wannan to kuma sauran kayan kyalle-kyalle ko kayan guzuri wannan addu'a ma babban guzuri ce kuma babban kayan guzuri zanzan gabaruwa ga wannan to wannan kuɗi ɗan kaɗan zai iya siya amma dai babban abin da ake so dai abin da za ka duk bukata ka je za ka yi ba ka kiran guzuri ba sai in tafiya ɗin kuma mutum ya je ya zama kuma kaya kan mutane to wannan ba a son haka واتقون يا أولي الألباب Barke ni in ji Ubangiji, ku barke ni ya ulul albabi, ya ma'abota hankali.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم Babu wato babu laifi a kanku, laisa alaikum jinahu, babu laifi a kanku an tattagu ku nema, sai an tattagu cikin ku nema a cikin haji, fadlan riskan arziki. Min rabbikun daga Ubangiji ku bi tijaratu da yin kasuwanci fil haji a cikin haji. Ba laifi in an gama ayyukan hajjin ko kafin a yi ayyukan hajjin ba laifi dai ka gama ibada ga kuma shi kenan ka cigaba da kasuwancin ka. Saboda waje ne da mutanen duniya za su taru kala kala kala kala. Ila abin da yake a garin ku kuke ganin ba su daraja wa'yansu mutanen wani garin kuma su shi ne da daraja a wajen su. Ila su ma abin da yake a garin su ba sa ganin darajar su kuma shi ne da daraja a wajen su. Ila akwai wani abu da kuke yi su kuma ba sa yi. Ila akwai wani abu da kuke da shi ko kuma ba sa yi. To shi kenan sai a yi tabatulin kasuwanci. ko musulmi ga suna da kasuwar kasuwar suma wanda ribar su da komai kuma da za su da kan suke da shi ba laifi a cikin haji bayan an gama ibadoji kuma mutum ya nemi kallon ubangijinsa a yi kasuwanci wannan ba laifi فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر sai الحرام za a sauke idan da fa'atin kuka sun kuka kuka sauka min ana fa'atin daga arfa idan an sauko daga arfa fasurullaha ku ambaci ubangijinku ku ta kabarbari kuna ambata ubangijinku ba'dal mabiti bayan kun kwana bi muzdalifatin a muzdalifa bi talbiyati ay dai talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kuma ay ta talbiya wadda hadidi ay ta kabarbari wa du'a'i da kuma wato yin addu'a da halili ai ta la ilaha illallah wa du'a ai ta yin addu'a ma da kawai barin da ai dama alhaji arafa ita haji ba arafa bace in an sauko dama ranar takwas ranar tarwiya ma'ana ranar cika salka ranar kwana takwas to kuma duk alhaji za a cika salka kuma a yi a yi mina don an taho mina kuma a zo a kwana a mina to washe gari arafa kenan to za a tafi arafa ya zama wato kafin zawali dai a shiga arfa za a tafi arfa sai a jiki to kuma ana zuwa arfa idan rana ta zawali kuma za a yi za a yi azhar da la'asar kuma a cikin arfa to kuma an yi arfa shi ke an yi azhar da la'asar shi kenan kuma sai a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a haka annabi ya sallallahu alaihi wasallam har rana ta faɗi idan rana ta faɗi shi kenan ba za ma a yi azhar magariba da isha a wajen ba dan ka san ma ba wai sallah da ka mutane wajen ba a zo a taru a wajen nan shi kenan to shi kenan idan kuma rana ta faɗi shi kenan sai limami kuma idan aka yi izini kuma sai a tunkuɗo gaba ɗaya a tafi musdalifa to idan aka zo musdalifa idan aka kwana a musdalifa idan gari ya waye ake sallah asuba to kuma nan ma musdalifa shi kenan sai a tunkuɗo gaba ki ɗaya sai a taho kuma mina a zo a yi jifa babba a zo a yi jifa babba ranar sallah kenan a yi jifa sannan a yi hadaya sannan a yi aski sannan kuma a taho maka a zo a yi ɗawafin wato arfa sauka daga arfa ai tawa shi wanda bai yi ta safa da mababa ma kuma ya tawa da ba shi kenan alhaji ya gama aiki kuma sai dai dawowa a zo a yi kwanakin ne na kuma a yi tajifa sai a sa kaya kuma kayan gida shi kenan dukkan ta halili ya faru amma idan duk mutum ya yi hadayan ya yi askin ya yi hadayan ya abu amma bai zo ya yi kawafin ifasa baɗin nan kawafin sakowa daga arfa to ya yi ta halili ƙarami ya iya sa kayan gida amma dai ba zai ba zai sa'ad da iyali ba zai talili ba ba kenan amma sai an yi wannan to shi kenan idan kuka sako daga arfa din kuka zo kuka kwana a muzdalifa din to shi kenan idan gari ya waye kuma ku saho wa ku baro muzdalifa din ku saho min inda za a yi fifa har ku zo wato masallacin wato idan to ba mun zo wajen ba idan aka kwana a arfa aka muzdalifa aka to ai ta talbiya ai ta tahajjudi ai ta zikiri a wajen da addu'a واذكروا inda al-mash'ar al-harami nan ga mash'ar al-haram wuri ne wa huwa jabal shi mash'ar al-haram din nan dutse ne sai akirin muzdalifati yana nan a karshen muzdalifa zaka shigo mina to dutsen yana nan yuqal lahu quzakun kuma ana ce masa quzakun shi duci mash'ar al-haram din. ana ce masa mash'ar al-haram ana ce masa quzakun a alhazai ne yanzu kuma ba za su gan shi ba ba yanzu kuma masallacin wannan rindina kuma shi ne wannan a daidai nan ku zafa ake to wannan kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya annabi ya tsaya a arfa bayan an buga masa kubbarsa a nan lira yan sallah da safe kuma shikenan ya hawo rabu ya zai raba ta da bikin dutsen jabal da zahama dutsen alfa sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi duk abin da ya aka yi hudu ba aka yi komai har kuma rana ta faɗi da rana ta faɗi lokaci ya sannan annabi kuma aka sun kuɗo daga arfa sallallahu alaihi wasallam yana cewa da alhazai a tafi a hankula a tafi a hankula shi ma yana jan akalar rakumin da kan rakumin ya kauri yana jan akalar rakumin sallallahu alaihi wasallam kan rakumin haka zo kuma musdalifa aka zo musdalifa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallan magariba da isha da jama'a yadda nan bayan annabi ya sallan magariba da isha da jama'a shikenan da yake a tara ya samu abin da yake a tara mata da yara a tafi da su cikin daren nan je su yi fasi maka mu kuma ya mun zo gobe sallallahu alaihi wasallam sai kana annabi kuma ya kwanciyar sa a musdalifa ya kwanciyar sa wani abin mamaki ma ranar bai yi shafa'i da wukili ba bai yi sallolin daren nan ba bai yi shafa'i da wukili ba tunda dai ake sallar isha ya tura mata da yara yake aje a yi dawaji da su a yi maka da su shi gani annabi ya kwanciyar sallallahu alaihi wasallam har sai da azuwa ta bilal ya zo ta salatu kai dun nan nauyi shi gani annabi ya tashi ya sallah kai shi gani malamai suke ta kama hukunci kuma aka ce to wannan rana haka hukuncin da yake ko shafa'i da wukili da isha bayan sallar isha kawai ba za a yi shafa'i da wukili ba da na fulolin dare wani suka ce a kan annabi ya yi zai zan kai makanta mutane wanda zai iya yayin da zai amma dai ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke na haka ya waye ba an yi sallah asuba sannan annabi sallallahu alaihi kuma aka taho kuma ya zo nan ku zo din nan mas'arul haraji ya ta zikiran ya ta zikiran ya ta zikiran sallallahu alaihi wasallam har kuma gari ya ƙara faifayewa sosai haske ya yi sai ke nan ko aka tafi annabi ya je aka je fi aqaba da jita babba na ranar sallah kuma aka yi hadaya aka yi aski aka so sannan Allah ya zai dawa sun dawa su ifada ya sa a yi kuma sannan aka kuma dawa nina to duk dai wannan ayoyi wato aikin hajji suke karantar da mu wasu kuruhu kama halekum wa in kuntum min qablihi la min to ambace shi to ambace ubangijinku idan kuka sauko daga asa kuka zo kuka kwana a musdalifa kuka taho kuma masharil haram din nan shi kenan za a zo a yi jifa ku ambaci ubangijin ko a yi ta talbiya a nan waje a yi ta tahalili ku ambace shi kamar hadikun kamar yadda ya shiryar da ku da aikin hadisin nan wa in kuntum min qablihi in ko da kun kasance kun kasance qabla hudahu kafin Allah ya shiryar da ku wa'annan ayyuka lamina na kuna bata tuba ku san wa'annan ayyuka ba sai da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya karantar da mu wannan dama lokacin da annabi zai zo wannan hajji ta ban kwana ita ce wannan hajji da dama annabi ya ga ya sahabbai kuma duk a ga al'ummar musulunci ta wannan zamani duk zan yi hajji baɗi to kowa ya zo ku zo an yi mana duka mu kowa ya zo ga yadda ake hajji kowa ya zo ga yadda ake hajji ita nan dama dama hajji an maranta ta shekara ta biyar da hijira shekara ta biyar to amma a wannan lokaci ba a watannin da take ba saura wajen wata biyar a hausanta har ya zamanto shekara ya zamanto shekara ta tara ya zamanto sai na abubakar ya je ya yi amirin hajji ya zama an yi hajji a zulkida a zulkida aka yi hajji wannan shekara da aka yi wannan shekara sai na abubakar ya yi amirin hajji sai na aliyu ya isar da bara'a shi kuma yana sallah rashin sayyidina abubakar shi ne amirul hajji shi ga sayyidina ali shi manzo Allah ya kozo karanta fara to shi kenan bayan an sauka daga arfa to al'ada ne ta larabawa idan aka yi arfa a wannan wata bana to baɗi kuma sai sai jagoran ya ce to kuma baɗi kuma a watan gobe za a yi to kenan bayan an sauka sai sayyidina abubakar to yanzu kuma baɗin Allah ya da kuma a zulhijja a zulhijja za a yi za a yi hajji to ikon Allah kuma manzo Allah ya zo a shekarar da za a yi zulhijja da ma annabi ya bari wannan lokaci ya yi shi kenan da ya zo annabi da to shi kenan yau zamani ya kewaya ya kewaya ta kamar wanda Allah ya halicce shi farko ta dawo ƙarshen yau kamar yadda Allah ya halicce shi shekarar nan wata goma sha biyu ne da ita hajjin nan ba zai yi ba sai a zulhajji ta al'ada ɗauke shi daga cikin wannan wata sallallahu alaihi wasallam kuma duk annabi ya nuna kuma yadda za a yi to ku an bai ba dan shi ba da cikin da musulmi zuwa ayyukan hajji ba kuma asidu min haitu afada Allah wasalafi Allah kuma asidu sannan kuma ba ku kuskutun ku tare da mutane ku fara ku ku tare da mutane ya kuraishi ya ku kuraishawa ku je ku ta inda mutane suke tsaya wai su kuraishawa saboda girman kai kuma wai su mutanen maka ne wai ahalin lahi sunan su tunda su a harami suke wai duk inda mutane suka yi tsayawa ba su tsaya ba kamar mutum da mutum mutanen maka ku ku tsaya a wajen mutanen maka ma tsaya in alhazai su wasu tsaya alfa su kure shayin tsaya a mutalifa wai ba wai ba su tsaya da mutane kowa ba su mu a halin layi mutanen maka ma ba Allah ya ce a'a ko dai a halin layi a'a ita ko aika tsayawa ka a san rabuwa malam sun ma abidu ku kure ya kure ya kure ku tafi ku je ku tsaya inda kowa da kowa yake tsayawa kuma an sauka yadda kowa ya sauka duk mutanen maka ma a sauka da su min haifu a fadon nasu ta inda mutane suka sun kura din nan kanu kuresha sun kasance a tazununan nasu suna kaurace wa mutane waya tukuna wa hatamu suna tsayawa su kadai a musulunta shine aka hana wannan dama da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam sai muhammadu kullum saba abubuwa ne da shi bari mu ga ina ne tsaya zai manta shi dan maka ne ko ko hukuncin madina ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a je a kafa ma rumfarta a namira a can in arfa da ta aikin gani ya tsallake mun da duka duk sallallahu alaihi wa sallam har ya wata abubuwan da gaba shi dai sallallahu alaihi wa sallam da su ma su je su dinga tsaya a nan wa tagafirullah ku nemi gafara ubangiji ne zunubukun daga zunubinku inna allaha ghafurur rahim dan da ubangiji gafuru ne yawan gafara ne rahimun ne jin kai فإذا قريتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا Dukkanin tsayi za ka zai mana suka ku, idan kuka tsare ayyukan hajjujukanku, ibada ta yi hajjuku, idan kuka tsare ibadodin hajjin nan naku, da an ra'aitun jamratal akabati kuka je fi akabu jamral akaba wato jifa babba, wa duktum kuka zo maka bayan kun yi hadaya, kun yi aski, kuka zo maka kuma wa duktum kuka yi ɗawafin ifada, wasta ƙararsun kuka tabbata amina, to shi kenan faskurullah a ita zikiri yanzu amina kuma. مازال صلى الله عليه وسلم جاء أيام منا أيام أكل وشرب وذكر الله kwanakin mu da kwananci da shani da zikiri al'adar da ana tal ya fa amina mala kuma an an gama aiki an sha wuyan nan an gama yanzu an ji an da malam da da nama nan kaman banga mala in ka je ka yanka rago ya ka shi kauta an kana so in rago yi ma kake so kauta duk zalin ka dai da nama nan sai ka ka bacci ga shi nan kuma Allah ya hana kowa da kowa ya tashi dan kan masu kuɗi duk su gudu a cewa ya ragu a ce talaka suka ragu to hanyar kuɗin ma ko ya gaji da nama dai sai ya zauna shi ma sai ya zara ta ana cin zumunta a nuna saboda an sha wahalar arfa an yi waye kuma za a kan a wato a ta dafa dafa dafa dai za a kai ita so ya so ya aika ga an je aika ciye ciye mala kuma ana ta ciki wannan hukunci ne yana Umar radiyallahu ta'ala anhu daga cikin rumfarsa yakan yi kabbara ya ce Allahu akbar cikin rumfarsa ma sai Allahu akbar sun makotan rumfar ma sai Allah akbar ne na gaba ɗaya sai ta ɗauka Allahu akbar sai zuwa sun yi na sun yi girgiza saboda kabbara alhazai to haka ake so a kai idan ka zai sun mai za ka zai ina kuka gama manasika kun ibadodin hajji kun hajjin ku bi an ramai sun jamratar akabata kuka je bi jamra akaba wata mutum kuka zo kai dawa kun ba wato ifada wasta karwatu kuka tabbata amina fazkurullah ku ambaci ubangijin ku fitta kabir da yin kamar bari wasana ila kirari da Allah ai cewa Allah kirari ai tabbiti ai tabbiti amina fazikirukum irin zikirin da za ku yi wa Allah kayan kaman irin zikirin da kuke wa aba a kun iyayenku irin da kuke faɗa iyayen naku da jahiliya sun kasance to idan suka yi hajjin aka sako daga alfa kuma suka suka dawa sun ifada suka biyar su ɗaki da ake sa to kuma zai a dawo mina sai wanda ya tashi ce waye bai sanni ba ya sanni yau wanda ya sanni ma ya sanni ni ne wa da ɗan wani gidanmu ake kaza gidanmu ake kaza gidanmu ake kaza in ya zauna wannan matan haka za a yi kai ai sai Allah ya ce to to yanda kuke wa iyayen na ku ku ubangijin ku kira ni haka an a shakka zikira ko kuwa dan haka shirye ne wa mutum ce yanzu yanda kake ambata Allah ka kira ubanka haka ha Allah ubanka ne yanzu kai ka yadda yanda da kira sallah yake fala Allah kira fala ubanka haka an shi ko Allah ambace shi ya ce a yi ma fiye da na iyayen yanda kake kiran iyayen ka ma shi ka kira shi fiye da na iyayen فاذكروا الله وأنبت الله ذكرك أيها الثناء إذا كبر بيد كراري فذكركم وآباءكم كما عندك كلا واتون أنبت إيايانكم فما كنتم تذكرون آباءكم كما عندك أنبت إيايانكم بالمفاكرة لين الفارسيتين يا دسوني نوانا أموانا أموانا أموانا jikan wani gidanmu ne masu kaza gidanmu ne masu kaza mu muke kaza mu muke kaza har a shadda zikira kai ku ambaci ubangiji fiye ma da haka min zikirin fiye da ambatan iyayenku فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق kuma ku ta yin wato addu'a amina alhazai aika addu'o'in alhazai karatu ne duk gaba ki daya to a saminan nasi akwai daga cikin mutane man yaqulu wanda in yazo addu'ar ga abin da yake cewa rabbana atina fid dunya ubangijin mu ka ba mu a duniya fa yutahu sai a bashi shi ba shi da wani bukata komai duniya dai Allah ba mu duniya dai ba mu duniya dai ba mu duniya dai to akwai wannan yazo addu'a ta kenan fa yutahu shi kenan tunda wannan ya roƙa sai Allah ya bashi wa ma lahu fil akhirati min kana ba shi da nasibin wani rabo fa alahira ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan akwai daga cikin mutane wanda in ya zo addu'a sai shi kuma ga abin da zai ce man ya kulu wanda zai ce rabbana ubangiji ma atina ka ba mu fid dunya a nan duniya hasanatan ka ba mu kyakkyawan ni'matan ni'maka a nan duniya Allah ka sa duniyar mu kuma ke dadi a mu yi maya maya a duniyar ma wa fil akhirati hasanatan a lahira ma ka ba mu kyakkyawan riyal jannati zai ce aljanna wa qina ka kiyaye mu azaban nari azaban wuta bi adam da kuli a kan mu shiga cikin wutar أولئك لهم نصيب مما To كسبوا irin masu wannan addu'a su ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ba su ce rabbana atina fid dunya kawai ba ba wai nufin su duniya kawai ba a ba su duniya da lahira din to masu irin wannan addu'a ulaika lahum nasibun su suke da sawabun lada min ajli sabida ma kasabu abin da suka aikata amilu min alhaji suka aikata na daga hajji wa du'a'i da yin wannan addu'a to kaga dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan a- wannan aya ta saba komai ba ta addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sai dinga addu'a da ita komai yana ciki. duk daɗin duniya yana ciki ma'ana an baka daɗi an kiyaye ka sharrin ko to kuma duk daɗin lahira yana ciki ma'ana an baka daɗin lahira an kiyaye ka sharri ko kuma a kiyaye ka azabar wuta to kuma ga Allah ya yi wa masu yin irin wannan addu'a kirari sai ya dinga Allah ya ba shi duniya ya ba shi lafiya da duk gaba ki daya to Allah ya musu kirari ya ce su suka da sakamako saboda abin da suka aikata والله سريع الحساب Ubangiji ne gaggawar misali ne zai fara halittar nan na farko da na ƙarshe mutane da aljanu da kowa da komai amma Allah zai musu misali kamar daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma sha ɗaya an gama hisabin kowa a gidansa na aljanna zai yi baccin rana Allah ya sa da mu ko ku a gidansa na wuta zai yi baccin rana Allah ya kiyaye a rawar duk wannan taron jama'a duk wannan taron jama'a gabaki ɗaya to ka daga karfe takwas zuwa karfe sha ɗaya an gama kaddara wannan lokaci daga karfe takwas zuwa karfe goma sha ɗaya an gama Allah kenan sarihul hisabi to shi da an gama kowa kuma annabi hadisi ne ya zo da wannan cewa kuma dan aljanna kuma a gidansu zai je bacci rana ka san galibin bacci rana daga karfe goma sha biyu zuwa azhar ake yi ko a gidansa na aljanna zai yi bacci rana Allah ya sa mu mala a je san kwatantawa dai na ka ba ta mana sai ibada dai mala sai neman gafara
واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله فأنبتوا ubangijinku har yanzu an maimaita duka kabir da kaburbari inda ramil jamarati yayin kuma jifan wato shekan kasan idan fi ayyamin ma'aduda ta a cikin kwanaki daga gu ayyamu tashiriki shine kwanakin yanyana nama a salatatu guda uku nan shine kashe garin sallah da wata kashe garin sallah da wata kashe garin sallah din kwanaki uku kenan idan aka sauko arba dama arba ana hawan ta ranar tara ga wata watan sallah to shi kenan ranar goma da sallah kuma ranar sallah ranar goma ga watan sallah ranar sallah kenan sannan za a zo a yi jifan farko jifa babba da rasul akaba a yi hadaya a yi aski sannan a tabo maka a zo a kawo fil ifada to kuma an gama kawo fil ifada kake da rana ta fadan ma a maka to kuma sai a kuma dawowa mina to yanzu kuma za a fara kirge daga gobe kenan zaman mina to idan an zo minan nan idan gobe ta yi to idan rana ce zawadi idan kuka yi sallar azhar to kuma sai a tafi jifan shaitan amma yau jifan ko ba kamar yadda na ji- na jiya jifa jifa ɗaya abe kawai jamratul akaba aka yi. amma yau za a yi hula din a yi wusta a yi kubra din yau jifa uku za a yi a wannan za a zo a yi ta farko din a yi ta tsakiya din a yi babbar kowanne ka koyi guda uku, bakwai bakwai bakwai kaga bakwai fa uku ishirin da ɗaya kenan sai ka kullo ma ya ɗan fa haka dan ka shige idan ka wata ɗaya shige nan sai ka yi ba koyin ga guda bakwai kowace ɗaya ka ɗauka ka yi- ka san lalle ta daki wannan dutse na tsakiya ɗin nan ta daki wannan dutse ko ku ta faɗa cikin wannan shirye ka ce bismillah Allahu akbar kuma a bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar to wannan abu fa daga cikin ana dai abu ne kaman wasa amma wa Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya gafarta ma har mu bi kadu ma irin zunuban da yake fari zai gafarta su sai su har su an gafarta su nan kai wannan an mu bi kadu mutum ya ji fanka kan shi da Allah sallallahu alaihi wasallam an gafarta mace to idan kai wannan shi kenan sai kuma ya addu'a kuma a dawo gida a kuma da a zo a yi mina a kuma sai ci gaba da ci da sha da kuma zikiri a ta zikiri kuma ana ci ana sha kuma ana ta gaishe gaishe ana ta gaishe ana ta kirari ga Allah tabaraka wa ta'ala to idan gari ya kuma wayewa sai a kuma zuwa a haka idan rana sai kuma zawali din nan aka sallah ya kuma zuwa a haka a kuma jiban su guda uku to yanzu kwana na biyun nan idan kai yin ta dama ita nan ka gama aikin ka maka in ka dama kuma ka kuma zama sai wata gobe ka kuma irin wannan sannan ka tafi to kuma shine zai ta zuwa ga aikin ka to ambaci Allah tabaraka wa ta'ala duka kabi da kabar bani illa ramil zamarati nan ga jifan shekan fi ayyamin ma'adudati a cikin kwanaki da gabu ayyamu tashrifi shine kwanakin yanyana nama a salatatu guda uku nan ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه wanda ya gaggawa wanda ya gaggawa ya bar wato minan a cikin kwana biyu ya koma maka fala isma alaihi ba wani zunubi a kansa ai faman ista'ajala ya gaggawa bin nafari da tafiya min mina ya bar mina fi yaumain a cikin kwana guda biyu kashegarin sallah da wata kashegarin sallah din kwana biyu kenan bayan ya gama jibansa ba da rangil jimari jimari ba da rangil jimari bayan ya gama jiban shedan ɗinsa shikenan ya gama aikin sa ya tafi maka in ya ga dama fala isma alaihi wato babu komai a kansa duk ta'ajil wannan gaggautawa da ya tafi ومن تأخر فلا إثم عليه liman ittabe wa man ta'akkara wanda kuma ya ƙara yin wata kwanan shikenan ya kwana uku banda fa kwanan sallah banda ranar sallah wannan ba dai ta ake kirga ba kashe garin sallah da wata kashe garin sallah biyu kenan da wata kashe garin sallah uku kenan to wanda ya jinkirta ya kwana uku banda ranar sallah hatta ba ta lailatar sadisi har ya kwana wato dare na uku kuma wara ma jimalau ya jefu wato zuwar wasu wato jifansa na shirkatin nan fala isma alai shi ma dai ba laifi akan sa zalika ai hun bukayyaruna ai an ba wa al'azai zafi fi zalika sai shi wanda ya gana wani yake to ai shi an ce fala isma fala isma shi kwana biyu ka zai tafi tunda dai kwana uku ma dai fala isma ne to shi kenan wannan fal isma Allah ya kore wato sabo a ciki shine zunubi a ciki liman ittaqa amma ga wanda ya tsoraci Allah ittaqa Allah ya ji tsoron Allah fi haji a cikin hajjinsa li'anna al-hajju domin haji bil haqiqati a haji li'annahu domin shi ne alhaju wanda ya haji bil hakika wanda ya tsoron Allah shi ya haji ba wai wanda ya wa'annan abubuwa ba wa taqullaha bi tsoron Allah واتقوا الله واعلموا أنكم إليه wa تهشرون taqullaha bi tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ku ilayhi zuwa ga Allah tun sanin za a tattara ku bil ba'th da tashin kama ma'ana za a tattara ku a tashin kama kuma Allah ya saka muku bil akhirati al akhirah fa idza bikum bi Allah ya saka muku da amalikun da ayyukanku ذكر سبحانه وتعالى لكن ما ذكرك يا فدا في هذه الآيات أتجمع أن آيو منافق الحج أيكم حج لباكيا وأمر العبادة ألا يقول باي أن يتم الحج تتكا وتعيك حج والأمرة من أمرات لا جدا أبدل ذات الله من دون رياء بعد رياء ولا سمعة بعد جير لأن الحج domin haji aktarul ibada riya shine mafi duk wata ibada ya to haji kenan kowa so yake ashe shi alhaji ne to shi yasa kowa wato so yake shi alhaji ne fala ka ji hajjan ba za ka samu alhaji ba ya aridu lahu kabarin wani labari ya zo masa illa wa zakara kabarin bai da sai ya ce mu ma kamar yadda aka yi lokacin hajjin mu kaza kaza kaza kaza shi alhaji duk inda amma da shi sai ya ce to mu ma ai zamanin hajji mu ma ai ne kaza ba zai gushe ba har ya mutu alhaji har ya mutu sai kaji yana bada labarin hajji kullum ya gari kamar sabon labari ai zamanin hajjin mu ana ita ayo baka sani ba ne rani da lokacin hajjin mu yazo hajjin mu dai hajjin mu dai hajjin mu dai kuma yi da a shi alhaji ne wannan alhaji ne ya ga dai to ma ayi dai da in an yi dan Allah duk wannan faɗa ba komai kuma alhaji ne za a gani kuma in ya dama kuma a canja masa suna a dinga alhaji alhaji alhaji alhaji wannan ma dai duk abu ne da kamar zai iya kawo riya amma dai duk ba komai ya yi dan Allah shi kenan duk wani za ce samu da ka a sa haƙori in ma da ne a sa makawuya a sa waye a sa waye wai dai duk da a san kai dai alhaji ne duk da a san ba wata ilaya da abubuwan riya a cike cikin sa yan irin haji amma an kai ta dan Allah shi kenan wa'annan duk ba su ce ka ba in an yi ta dan Allah an ko ba a yi dan Allah ba ko ba a yi wannan ba kuma shi kenan dama babu ita to ba ka samu wata ba ka samu alhaji ba wannan labari ya zama sai ya kama labari shi ma hajjin sai sai ai lokacin da muke hajji mu ma an yi kaza ai ai hajjin mu hajjin mu har ya mutu zai daina rira hajjin nan nasu ba har ya mutu zai daina ba ai da zalana bi hajji yana mai farin ciki yana mai hira da farin ciki da murna da shi fadi hara saboda haka kala Allah yake wa atumul hajji wa umrata lillah ku cika hajjin ku da umra dan zatin Allah wa amara bil ihsan ya horo da kyautaye wa bil ihsanu kyautaye ihsanul abdi kyautayen bawa fi a tsawari cikin maganganunsa wa af'ali da ayyukansa wa ihsanu da kyautayen bawa fi niyyati har cikin niyyar kama ka kyautata ga Allah wa ihsanu da kyautayen kama fi zanni a cikin tunaninsa komai cikin maganganunka ka dinga yin ihsani sai dan zatin Allah cikin ayyukan kama ka yi ihsani an ta abu da Allah ka annaka tarawa illan takun tarawa innahu yaraka har cikin maganganunka da ayyukanka da cikin niyyar kama da cikin zakan kama hatta mutum da kake wa Allah ba ka isani a ciki da an yi wasu zanna mutum ya gaza da so billahi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bi ibadi kuma cikin bayan Allah ba ka yi miki isani ka kyautu da so ga bayan Allah kai kowa mutumin jirki ne a wajen ka da kyautu da so ga bayan Allah saboda hadisin nan ɗabi'u guda biyu ba abin da ya fi ta alkhairi kyautatawa Allah ga so kai Allah gani kake rahama zai ma kawai Allah ya yi ka ne dan ya ji kanka Allah ya ka ne dan ya gafarta ma ya to ka kyautata so ga Allah kenan kai kullum cikin kyautatawa Allah da so kake sannan kuma cikin kyautatawa bayan Allah da so kake kai kowa bawan Allah ne kowa wani ne a wajen kana kyautatawa bayan Allah da so to wanda Allah yake ba alherin da ya fi waɗannan abubuwa sannan su ma ɗabi'u guda biyu ba wani sharrin da ya bi su muna nawa Allah da so kai kana ganin a kai ai wuta kawai za a ganna ka ba wani abu sai ai ba za a yi maka zara sai Allah zai maka Allah zai gafara duk kayan ma yi wa Allah mummunan da su a ubillah sannan kuma da yin mummunan zato ga bayan Allah sai kowa mutumin banza ne a wajen ba wani mutumin kirki a wajen ka shikenan karkarin a shikenan ran da mutum ya ce kowa ya zama mutumin banza to ya fara kirga da kansa shine babban mutumin banza din ciko kafin kuma kowa din kuma ya tuhumci Allah cewa Allah kuma da bai iya mutumin kirki ba ko ko ya dinga cewa ai za a ga mutanen kirki to wato su suka fi ƙarfin Allah ke nan ya yi su mutanen kirki yanzu kuma shi shi ke nan yanzu sun fi ƙarfin Allah da iya yin su mutanen kirki ba ka bawa Allah lamarin ka kawai to mutum ya kyakkyawan zato ga Allah sabida hadisin da ya zo sabida hadisin da ya zo ya kulur rabbu ubangiji madaukakin sarki yana faɗa ala lisan nabiyyi a bisa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana inda zanna abdi bi ni na wajen zaton bawa na gani to yace bawa na sai da sabin da ya ga dama in ka zata alheri ka ganshi in ka zata sharri ka ganshi Allah mun yi zaton alkhair wa amara ibadahu Allah ya hori bayinsa idza atammu hajjahu idan suka cika hajjin su an yuksiru min zikrillah yawaita ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ka zikrihim kamar ambatan su aza a hun iyayen iyayen su a shadda zikiran ko kuma su tsananin ambatan Allah da ambatan iyayen nasu kaga kai ne cewa wani yana ambaton Allah ka ambaci ubanka haka to kai Allah yake ambace shi irin uban sai ka fa haka ma Allah yake a haka ma wal hajj ma'anar hajji fi zahiri ma'anar hajji a zahiri kasadul baiti ka nufi hajjin Allah wa ada'u manafiqil hajji da ba da ibadodin hajji wal hajjul haqiqi hajj wajen arifai ko hajji ta haqiqa huwa raja'atu shine ka koma ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala faman qada zalika al-hajja to duk wanda ya gama wannan hajjin hatta wasala ila al-hadarati har ya sadi zuwa hadaran Allah kuma komai ya shafe la ilaha illallah to fal yusfir min zikrillah ya ta ambatan Allah dan ba komai a wajen sai Allah din la yuhimmu ba abin da zai wato dame shi ya kula da shi illallah tabaraka sai Allah hatta ya zuka zikrallah har ya dandani ma'anar zikirin ya ga ba zikirin ba ne zikirin sai wanda ake ambato a cikin zikirin bali zalika saboda fali haza da wannan ne kadabal arifina arifai suke magana Allah yake kadabal arifina Allah yake magana da masanansa sai za ka dai yake ce musu idan kuwa zama mana suka kun ji badodin ku tarbiyan ku ta hajji din nan bil hajji hakiki da hajji ta hajji da rasulullah ta ku ambatan Allah ka zikiru ku mu aba ku idan da kuke ambatan iyayen ku wal waladu a fi dukulati a yarin takarsa yanzu da abahu ubanka kawai za ka ji yana ambato ko baba baba baba baba baba wai ba shi da kowa sai baba sai baba shi yaro idan kowa ba shi da kowa ba shi da komai sai baba sai baba baba za a fara ba kuma an nuna masa wannan ma ubanka ne dinga faɗarsa ko wata nuna wato kuma baba baba baba baba baba shi kawai idan jin daɗi yake faɗa ba wai dan ka amsa ba za ka dawo ma ka ce na'am na gare to sai ni na gaji da Allah sai dai shi kawai bai damu da ka gajin nan ba wanda fa mai cewa ana yawa zikirin Allah aikai aikai aikai a to kaji Allah ya ce ni irin yadda muke ambatan iyayen mu yanzu zaka zo ka ci ambatan ubansa da yaro dan karami din nan yake yana ambato ne dan wani dan lokaci ko kwaya uku zai ambata ko kwaya goma ko ma dan uban ya amsa ko kan ma uban ya amsa shi bai damu ba shi dai ambato yake an ce akwai wani bawan Allah ya haji da wani mai kashe ya haji da wani mutum wani bawan Allah wali ya kashe to shi kenan ma'anan mai kashe shi wanda Allah yake ganawa da wani abu yake nuna wani abu wanda wani bai sani ba to shi kenan suka zo wajen ɗaukan harami suka zo kuma miƙaci da kuma da wannan mutum shi kenan da suka yi harama suke Allah zai komai shi kenan wannan mutum yake labbaik Allahumma al-hajj wal umra Allah na yi niyyar hajji da umra sai suka gana sai ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak sai mai kashe sun yace wane ka ji abin da na ji yake ne kaji yake wallahi na ji ana lalabai ka wala ta adai ka ban karɓawa wa kuma ban yi da hatin taka ba sai ke tsare ka yi gaskiya shekara ta arba'in na jin haka amma ni na ruwa na koyi ka abu ɗaya ne na bi bada na zo na yi sai ke to an kuma faɗa wata magana yake bai kaji yake ya ce ya karɓa yanzu dama ya gwada ya gwada kane ya gani to kaji shi dan mota Allah ya ce ai kawai yana ci dan zatin Allah yanzu dan ka din nan kiran ka kawai yake ko ka amsa ko ka ka amsa shi duk ba wanda yake ba shi dai yana jin daɗi yana kiran ubansa wani ma yake kan ya kira ubansa to kai ma ka za ka kira ubangijinka mu muna jin daɗi ne muna kira ubangijinmu ya aka yi ya aka yi dan lada ko dan kaza ko goma ake so ko ba shi ba Allah fa abin da yake so kenan zikiran kasiran Allah yake so a zo a faɗi kuma adabin kafiru ta Allah a faɗi adabin kafiru ta Allah ake to shi kenan kaman wannan yaro walwalid yaro fi tukulati a yari sakasa yazkuru abahu zaka je yana ta kiran ubansa fi kulli hajatin a cikin dukkan bukata ara sallahu da ta zo baba baba baba baba ka siyo min kaza baba ai kaza baba ka je kaza baba kaza wa fi rujulati haka in ya girma ma dai ba zai daina kiran uban nan na kullum ta kira kira ni dan wane ne eh dan wane in ka kira ka ba ba inda uba ne ba za ka kira min uba ba wane dan wane wane wane za ka ce da kuma mutum ya ta kira ni da ubansa kuma a giran ma har da cikin a garin na mu ya dan wani kuma za ga ana ta sa wa ƴaƴa ma sunan iyayen kuma za ka ga ana wannan da sunan babana ne ba za a taɓa shi ba ba za a yi komai ba an ce wai mutum ne ya laifi da mutum barawa a kawo kenan barawa a kawo shi kenan ya saci kaya kuma ya halakar da kaya kuma masu kayan suka kama shi kenan zai a kawo shugaban sarkin sakwato abubakar na uku kenan aka zo aka yi ta zuwa magana sarki yana ji ya kace da ba kai wai a sunan ka ne kace sunana Hassan sarki ce inna lillahi wa inna baba haka sai kuma ba wanda ya isa ya taba baba a gidan nan nawa ne abin nabiya baba aya a daina ka ji baba a daina sarki ya faɗi baba baba a daina a daina ba ne ba ka gani Wani ko mutum ya girma kuma sai ya taba ɗan ubansa, ya ta girma ubansa, ya taba ɗan ubansa, ya ta girma ubansa. Haka ne, wa fi rujulati a cikin girman sa ma yadda kiru, za ga yana ta takama da zikira abiri da ambatan babansa. To haka ma an al'abda, kamar yadda ba ya zikuru a babu, yake faɗan ubansa fi hana sai a cikin haloli guda biyu na irtikaran dan alfahari, wabci karan da talautuwa zuwa uban nan nasa a wani lokaci wa ya ce siyo ma abun ba baban nan ba, wa ya ce ba wa ya ce kace fa ne ba baban nan ba. to haka zalika fal arifu arifi billahi da Allah yaskuru rabbahu yana ambata ubangin sa ibtikaran dan alfa'al ya takama wabtikaran dan talantuwa zuwa gare shi bal ashadda min zalika sai an ba haka ma fa innal walada yaro rubama istagana da yawa ma zai wadatu an abin daga ambatan babansa duk wani ya samu wani ubangida kuma idan ya samu wani ubangida wanda ya kawo nauyin makarantar sai kuma ya kuma yana ambatan wannan ubangida mutum zai iya yin wannan ko in ya samu wani ubangida da shi ya ɗau nauyin makaranta da ɗau rayuwarsa kuma in ya je na rubuta suna a ake iya rubuta sunan wancan a jiki ko mutum yana iya wannan gaira ku wal alifu alifu fa la yajidu jinan bai samu wadata an lillahi tabaraka wa ta'ala dan wala yana zai zamba wani Allah a wajen sa balle ma har ya bukata a zuwa wajen sa fa minan nasi to kuma Allah ya faɗi mutane kala hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa akwai daga cikin mutane man garaduhu wanda abin neman sa a duniya faɗa duniya kawai kuma shi ma an ba shi fa amma ba shi da komai a lahira wa minhum akwai daga mutane kuma man yuridu dunya wa lahirat wanda ayyukansa dan duniya da lahira yake to Allah ya tabbata sami su ma dubi wa minhum akwai da mutane man yuridu dunya wanda duniya kawai yake so waya biyu akhiratahu sai ya iya siyar da lahira kuma dan ya samu wannan duniya sai ya yi saban Allah ma dan ya samu duniya kaga ya siyar da lahirarsa bi dunyahu dan duniyarsa wa minhu akwai daga mutane kuma man yabi'u dunyahu wanda shi ko zai siyar da duniyarsa da duk Qur'ani dan ya samu lahirarsa har ba aka kasa ne haka so ike nan kulluhum dukkan zakarahumullahu Allah an bace su hadhihi al-ayat a wannan aya Allah yake cewa wa minhu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa akwai wanda zai ce Allah ka ba mu anan duniya da duk duniya na neman duniya fa kan kawai wa ma lahu fil akhirati min khalaqa ma ba shi da nasibun rabo a lahira ومنهم عقيدة الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكون لك شوف الله كرام جتاوى الدنيا كرام نعتك كرام نعمة الدنيا كرام الجنة الله يلا كما كتيا يمشي داوتا هذا طلب خير الدنيا kaga wannan ya nemi alherin duniya wa khairal akhirati alkhairul lahira wa salisu na uku kuma bayati bil ayat zai zo anan aya gaba inda Allah yake cewa wa minan nasi man yu'jiru qawluhu fil hayati dunya wa yashkulla ala ma fi qalbi wa ala fil fisani za mu fassara ta zai zo nan gaba haza wannan ba a ya siyar da akhirata hu lahirata fi dunya hu dan duniyarsa والرابع نهوكم وهو أكمل شيء يفتك باع نفسه يا da كان سما gaba ɗaya washar al'akirata ya fi lahira to Allah bi ya kawo su a cikin wa'annan aya waskurullah Allah ya ce ambace shi bi ayyamin ma'adudatin a cikin kwanaki idirgagu shine ayyamu tashriqi kwanan yayyana nama wato bayan an yi sallah to kuma kashe gari da wata kashe gari da wata kashe gari yuqala wane ne wannan ne waye wannan ne surutu ne yuqala ana cewa ayyamun ma ayyamun ma'adudatin kwanaki idirgagu jam'u ma'adudatin wato jam'i ne na kirdigagge wala yuqalu ba a cewa yawmun ma'dudatun kwana ya kirdigagge almuzakkar muzakkari la yunatu ba a na'atin sa ba a subanta shi bil mu'annati da wato matantaka walakin sai dai haisu ta yanda annahu yajuzu ya halatta an ta kula ka ce ayyaman ma'dudatan kwanaki wato kirdigaggiya kamata kamata ka dama kamar yadda ya zo lanta masanan nar illa ayyaman ma'dudatan a cikin magana Allah ko shi wato ƙa'idar larabci in sai karo da Qur'ani ha ga Qur'ani ya wuce to yanzu ta Qur'ani ne ita ce gaskiya tunda magana Allah ce tabaraka wa ta'ala to tunda aya ta faɗa haka wasu jam'i bil muannas bi annasi haka kubanta jam'i na muzakkari kuma da muannasi to jaizin a ya halatta kenan fali ala saboda haka Allah yake ayyamu ma'dudatun هنا جمع معدودة جمع لنا معدودة وفق جمع مؤنث أكثر من تايتا مؤنث لنا ماشي والأيام المعدودات kwanaki ma'adudai daga kunnan iktalama fi ha malik wa shafi imam maliku da shafi sun yi sabani a cikin da su a yawon ma'adudat sun yi maliku imam malik ya kula yana cewa yawmun nahari wato ayyamun ma'adudatin kwanaki guda uku da dubu nan maliku yake daga ranar sallah za a fara kirgawa daga ranar da aka kwana aka kafura kwanan muzdalifa wanda aka zo aka yi babban jifa aka yi aski aka yi hadaya aka zo aka yi tsawafin ban kwana ɗaya kenan sannan kwanaki biyu kuma bayan waɗannan kwanaki sai a wajen maliku imam malik radiyallahu ta'ala anhu waɗannan kwanaki su ne ayyaman ma'adudatu wa shafi imam shafi sai ko yana cewa ayyamu tashriqi a a banda ranar sallah wa kwana uku na ranar da ake zuwa ranar yayyana nama ranar da za ku sawa da da nama din nan bayan sallah babba kwana uku din nan banda ranar sallah babba din shi a wajen imam shafi ayyamu tashriqi kwanakin yayyana nama hiya ayyamun ma'adudatu su ne ayyamai ma'adudatai bi dalili imam shafi ya ce dalilin sa Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggawa ya barmina a cikin kwana biyu na ma'adudatin to Allah ya ce fala isma alai to imam shafi ya ce ai haka Allah ya faɗi kwana biyu a cikin wannan kwana uku ni ayyamu ta shadidi da kwanan yin nama din nan fala isma alai Allah ya ce ba zunubi akan sa man ta'akara wanda ya jirkita har ya kwana uku ma fala isma alai ba wato zunubi akan sa fassalat al-ayatu ita kuma aya ta rarrabe tsakanin su kwanakin su su biyu ne a haɗe kuma Allah ya ba su suna iri biyu karnan ya ce musu ayyamun ma'aduda din kwanakin kirgiragu ayar al kuma fassalat al-ayatu aya kuma ta rarrabe al-ayyamal ma'aduda kwanakin kirgiragu min ayyamin rami daga kwanan kwanakin jifan iblis din nan وهي ايام التشريق شنو كانت التشريق فاليوم الاول رانا فرقو يوم النهار وانا رانا سوكا ne رانا صلاه ne ma'adudin kirkigagge ne wa qala Allah fi ayatul hajj Allah kuma ya faɗa a cikin ayatul hajj Allah yake cewa wa yadhkuru smallahi su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki kwanaki sanannu wal ayyamul ma'lumati kwanaki sanannu inda maliku a wajen imamu imam malik talafatu ayyamin kwana uku ba da yaumin nahar bayan ranar sallah fal yawmul awwal shi ranar sallah a wurin imam maliku ma'adudun ma'adun abin da ta gane inda ku gaira ma'alun ba ma'alumi ba wal yawmani kwana guda biyu bayan sa kuma ma'aduda ma'aduda ne ababen gidan ta gane ma'aluma ne sanannu ne wal yawmul rabi'i na hudu ma'alumin gaira ma'adudun ba ma'adudi ba to wannan dai duk dai maganganun malamai ne amma dai ayyukan dai da aka faɗa shi ne dai magana dai to in an sako daga ran sallah an sako an zo an kwana musdalifa din nan daren sallah ranar sallah an sako an zo an yi jifan farko shine jifan shekan na farko an yi hadaya an yi aski an je an yi tsawabul ifada wanda ya sa'ayi ba an yi sa'ayi an kuma dawowa mina da shi kenan dai yanzu kuma ayyukan mina da jifan mina za su fara gobe kuma ai kan yau ma dai an yi abubuwan amina amma dai jirgin gobe zai fara gobe ɗaya jibi biyu to daga jibin na wanda ya ga dama ya gammina ya gama wanda bai ga dama kuma ya ƙara kwana uku shine zai ba manta akara biyu ba manta ajala biyu mai ni wala isma alaihi manta akara wala isma alaihi mai tafi hada mazhabu maliki wannan mazhaban maliki kenan wal hajju al hajji al hajji idza ramal jamrata idan yaje bi jamra wajen jifar shekar din nan في يومين أتكون بنا بينا وراء ينتفي إلى ما كتعدوا مكة فلا يسمع عليك كون أكنسا هذا هو تعد هو تعد الشين يقدرون أكنسا ومن تعكر وان يقال بنا أن من منكوا حتى أكمل الأيام الثلاثة هل يتكب بنا كيد لا أكل من فلا يسمع عليك كون أكنسا شيما أبرا يا فترى بنفي الجسم بطول الجسم وان يقال بي ما بالي وان يقال أكل ما بالي لأن من الهجاج جماعة daga cikin alhazai man yaqulu wanda yake ta man ta'ajjala fa alayhi al-ism wanda ya ga gawa ya bammi nawa yana da zunubi wa minhum man yaqulu sun wa an ga gawa ce a a man ta'ajjala fa alayhi al-ism wanda ya zauna ne mai zunubi to kuma shine shari'a duk ta bata wannan duk gaba ki da Allah ya san ba komai duk wanda aka yayi kaji hada saboda haka na fatil ayatu ayatan kore al-isma wato zunubi fil wajhaina a fuskokin guda biyu haza wannan dina littaka amma ba duk maganar da ake ga wanda ya ji tsoron Allah din ta sali amrun lahi wanda ya bi horo horon Allah wacce na bi nahayi ya nisanci hanahanan Allah ya anna haza huwa alhaji domin wanda ya bi horon Allah ya bar hannun Allah wannan shine alhaji hakikatan a hakika man hajja man zalla yake ta duk wanda ya haji falan yarfu bai wato saduwa da iyalinsa ba ko ko bai yi batsa ba walan ya kusur bai yi dukkan ma ma'aji zunubai zunubai wa balibanta fasikanci raja'a zai koma min zunubi daga zulmin ka sayo mu wala su ummu zai zama kamar nan uwarsa ta haife shi duk zunuban ka an yafe masa walaisa bil hajjil mabrur man Allah yake cewa hajjin da Allah ya karba ba ta da wani sakamako illa jannata sai aljanna kawai wanda ya samu ya hajji Allah ya karba to shi kenan ba shi da wani sakamako sai aljanna ma'ana kan aljanna ne والحج المبرور حج كان رفي علامته من ذا أكن وانا حج تتاكر في كجفة مدماء فقوة حجتي يند ذا أكن علامة حج المثل تاكر أن يرجع أغيا داو جدا متوابي أن يكن كان تكي زاهدا لقد الدنيا مقبلا على الله يا كامل من الله يا أسان سوانا ويا الله يكن حج الله أما أغيا داو دا الفاهري كما دا ولا عيدا كما أبو كما إنا الله فإنا لراجعون أنا عندي دي عندك يوم يدوها تودي دا أبو بوا دي الله يسوي kana wahidin wani mutum ya kasance min alfasakati daga cikin fasikai hajja Allah ya taimake shi ya hajji bai sallahi alharama ya hajjanci ɗakin Allah mai alfarma wa raja'a ya haga ya dawo daga hajjin nan nasa wada atu nafsuhu yawman ila ma kana yartaji shi kenan lalle yana nan sai ransa tace to kuma a cikin da abin nan da ake yi sai kuma tsawata masa abin zunubi yartaji abin da ya dinga hawa din nan da min al daga safu ta sami amin sirri sai ya ji daga cikin sirrinsa ana mukaɗama da shi hatiki kenan taf'alu haza yanzu za ka aikata wannan wa anta hajjun bayan ka je kariyar ɗakin Allah ka gana da Allah kuma ka dan kuma dawowa aba ai wannan bai ba an zajala sai ya tsarsu sai ya tsoratu kuma an zalika ya bar wannan to fa haza alamatul hajj mabruri wannan ita ce alamar hajji karbabi a ga kuma mutum ya kama lamarin Allah Allah ya cishe mu a ciki wa alamu idan annakum wucewa su ilaihi zuwa ga ubangiji su da za a tattara su wato fil akhirati ala gira fa jazu Allah ya saka muku bi amalukum da aikin ku aw ko ko tusharuna ilaihi za a tara su zuwa ga Allah ala kulli hali abu ga ko wani hali alhajj alhaqiqi hajj ta haqiqa dai maimaitawa aidan yusharu ila duk alhajj na iya yusharu an tara shi ila hadaratullah zuwa hadaran Allah ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذل kisa ومن الناس akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu wanda magana su zaka ayatar da kai ka baka mamaki kai zakin baki dan banza fil hayati dunya anan ta rayuwar duniya amma ka ba kowa ne wajen Allah ba Allah ya san yanda bakin nan nasu ke faɗa ba haka zuwa suke faɗa ba nazalat wannan aya ta sauka hadhihi al-ayatu ta sauka fi rajulin a cikin wani mutum yuqal lahu akanasu bin shariqin ta sauka cikin akanasu bin shariqin shi kana munafiqan munafiki ne gulwal kalam sai daɗin magana mala in ya zo ya dinga yau annabi hira ya dinga daɗin magana mala har sai an ce ya matso ya matso ya matso ya matso sai wajen zaman sa ya madam da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in ya zo ya karanta da annabi ya hadisu ya karantuwa idan hadar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jan manzo Allah annabi mu'minin wai shi nan mu'mini ne wa muhibbul lahu kum masoyi ne sai dina majlisu sai a kusanta mazaunin sa fa aka zama wallahu Allah ya karya kashi shi zalika a cikin wannan shikenan da ya ji haushi Allah ya tona abin da yake cikin zuciyarsa wa mazadi sai ya fita kuma da fushi shikenan da ya zo bayan Madina wa Marra da sai ya ga shuke-shuken mutanen Madina kuma sai ya ɓata gonakin. Sai ya ɓata gonakin. Wa humurin ya ga jakan mutanen Madina kuma ya sa wuƙaɗi ya ɗaukar kai musu cike kuma ya gudu. Ika nan ya ɓarma ɗaya musu gudu kuma ya gudu. Liba'atul musu ga ba'arin musulmi. Fa a harakar zar'a ya cinna gonakin mutan Madina wuta. Wa a ƙarar humura ya tsire musu jakunan nasu ledan cikin dare shi kenan kuma ya gudu ya rita. idan a tsara inda nabi in ya zo wajen manzo Allah ya kunu mu'minan sai ya zama wai shi mu'mini ne musulman masoyi tarikan wani ne gaskiya wa idan a tsara in ya bar wajen manzo Allah tare ya aji a sabu sai ta gaba da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusudu alaihi yace fa'iq yana fafata musu kan shine Allah yake makariya shine ƙarya yake yi in ƙarya yake kana ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yi ujuruku wanda zai mamakantar da kai kauluhu hirarsa fil hayati dunya a nan duniya wala yujibuka an arda baka wa maka fil akhirah dan asirin ka ya tolu kuma za ka ga an auro maruruwa da hukumai a cikin sa li mukalafati domin sabawa sabawa sa bi itiqadihi da abun gudu cewar sa wa yushidullah amma wai yana kafa Allah wai sai da Allah ya san mu ne masu kaza Allah ya san kaza kaza Allah ya mai da Allah abun wasa yana kama Allah shaida alama bi kalbi abu ta abin da yake zuciyarsa annahu muwafiqun li qawli wai abin da ke kakin sa wai shine a cikin zuciyarsa wa huwa ala bil kitab ga shine tsananin gaba ne shadidul kusumati mai tsananin wato turjima ne da gaba laka ya baya san ka ya Muhammadu makiyin ka ne tubra wali atbarika bai san sahabban ka makiyin sahabban ka ne tubra ya rasulullahi li adawati saboda kiyayen laka gare ka haza huwa al-qismu thalith wannan shine mutumin na uku wanda ya sayar da duniyar sa wanda ya sayar da lahiran sa dan duniyar sa yi dadi al-munafiqu shi wanda munafiki ba'a ya sayar da ukurahu lahiran sa dunyahu dan duniyar sa wa idza tawallayta ayati lagaki yusida fiha wa yulika al-harqa wa masal wai za ta wai za ta wallahi idan ya bar inda kake ya rasulullahi in sarrafa ya tafi daga wajenka gabarinka sa'a sai ya tafi kan tsasil arbi akan kasa liyun sida dan ya je barna biya a cikin ta wa yulikal harsa ya halaka ya bayyu ya je ya halaka shukoki wannan kala da dabbobi in ya dawo wajen ka zai je barna ya halaka da shuka ya halaka dabbobi min jumlatul fasad wani daga cikin barna tasa wallahu wallahu la yuhibbul fasad Allah ko bai san barna bare barnar da za a halaka dabbobi kuma a halaka yabanyi kamar an ce duk mutan duniya su mutu kenan la yarda su yi Allah ba zai yarda da shi ba wa idza qila lahu ittaqillaha haka za su yi za su yi litini fa arzuhu jahannam wai la ce lahu takilla idan aka yi mawa azi aka ce wani ka ji tsoron Allah mu cikin wayannan ayyuka da kake bibi nika a cikin wayannan ayyuka da kake aka za su yi sai jiji da kai ka kama su kamar mu za a yi wa'azi an san mu ku'a mu ne kaza mu za a yi wa'azi shi kenan sai jiji da kai ya kama shi hamalatul anfatu wato sai ka da karan hanci ya same shi wal haziyatu da yajin zuciya an al'amali a bisa aiki bil ismi da sabo allazi umira bi tiqa'i wanda aka ce ya bar wannan fa azhu da an Allah yace ka shi ya kaji da kai ka da karan hanci nan da ya ga dama me yajin zuciya da ya ga ka fi jahannam jahannam za ta ishe shi in ba dai jiji da kai ya bar ka mamake kan ita jahannama bari ku tale shi har ruhu ka bi jahannam jahannam ka ishe shi wallazi salfihadu tun da shimfiɗa shimfiɗa ta yi muni a ce wuta ce bargon ka ita shi katifa ka wuta tabar maka wuta Allah ya kiyaye mu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji la yuhibbul fasada Allah ya ce bai san barna lafiya ma fasadu bare barnar wannan munafiki da ya fil harfi a cikin shuke shuke wannan kali da cikin wato dabbobi da annan Allah tabaraka wa ta'ala wai ma'anan magana ko ta barna ma Allah bai tanta bare barnar da zaka kashe shukoki zaka lalata rai wannan shi wata shukar dan a cikin itatuwan ta wata shukar dan a shiga inuwar ta dan kuma ta jawo ruwa da ƙasa yayo sama kuma ta kori hari da hamada da ake cewa din nan ko to Allah tabaraka wa ta'ala duk da wanda ya taba wannan dabbobi kuma su za a ci su za a abubuwa da su abubuwa da yawa in ba da su ba to shikenan duk duk mutanen ma sai su halaka duk gaba gida to kaga ashe wanda zai halaka wa'annan abubuwa Allah zai san kowace irin banawa kowace bare bannan da za ta taba wa'annan abubuwa guda biyu da haka Allah ya ambace su wato lalata ƴaƴan itatuwa ko lalata tsirrai da kuma lalata dabbobi din لأن الله تبارك وتعالى domin Ubangiji lammaka ya ɗaukaka lammaka laka Adama yayin da ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam wa anzalahu ila al-ard ya sako da annabi Adam zuwa kan kasa wa ja'alahu khalifatan fiha Allah ya sanya annabi Adam khalifan sa akan kasa allamahu al-hirafa Allah ya sanar da annabi Adam wato ayyuka da zai ci abinci da su wato kasuwanci da abubuwa wato ayyuka wanda zai rayu da su allati yashi biha auladan wanda ‘ya'yansu za su rayu da wannan ayyuka da za su. Fakana yarfatu Adama, shi kansa aikin da Adamu ya yi alharsa, Adamu noma ya dinga yi, saboda da aka farko da shi Adamu ya ji riya mai san abinci Allah ya kuma ai yanzu gidan abinci kun bai kuna an farko. Aljanna ce kawai duk abin da kake so sai za ka yi abinci zo kawai yi kaza ya zo kun bai kuna. Amma nan duniya Adamu to duk kenan sai a jira damuna. Haka Adamu ya zauna da yunwa sai da damuna ta zo. To kuma ruwa ya zuwa. jibril Allah ya turo jibril jibril ya zo ya koya to Adamu kafin damunar kuma sai ka kera abin da za ka shuka da shi sai da aka koya Adamu tsira ya kera su fatanya su dukkan kayan noma sai da Adamu ya kera su to ya tsaya kuma hudun da yin a jiki kuma ya tsaya yana jiran damuna kuma sannan ruwa ya sauko sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna jibril ya tsaya to kuma ga yanda za a ga yanda za a yi huda ga yanda za a mai da daji gona ga yanda za a kuma biyai sannan aka kawo Adamu iri aka yi to shuka wani adam ya shuka aka ta nuna mai da za a shuka sai aka fito girbe aka nuna masa kuma ga yanda za a yi har kuma ga yanda za a sussuke ga yanda za a cire dusa ga yanda za a dake su ga yanda za a yi tuwo sannan adam yake ce a bakin sa inna lillahi inna ilaihi raji'un to kuma wannan ya zama aikin yayansa shi kana yayan adam ba ba kawai abinci wanda sai sun yi wannan wato wato wahala to Allah ya sanar da Adamu fa kana yafatu Adama wato sana'ar Adamu alharsa noma ita ce sana'ar Adamu. Wallahu tabaraka wa ta'ala ubangiji wa ba albarakata ya sanya albarka fil nasabi a cikin dabbobi wa fil harsi ta cikin noma wato sana'ar dabbobi wato sana'ar da kaman kiwo din nan sana'ar kiwo da sana'ar noma ba sana'a mai albarka a ciki kowanne sana'ar albarka wa'annan sai ya aksaru fi hadhihi al-ashiya'i ita ce mafi yawa a cikin wa'annan abubuwa min hadi jamil ashiya'i da kura albarka da take cikin kiwo da albarka da take cikin noma babu ita a cikin kowace irin sana'a kowace sana'a kuma albarkar kiwo ne albarkar noma ne albarkar noma ne idan ka ambanta idan ka kula da jidu za ka samu annan nasa mutane aksaruhum mafi yawan su la yazra'una ba manoma bane yanzu in ka samu sai ka samu manoman ɗaya ne cikin goma haka muke ko yanzu nan waye mai noma a yi ban ai da bai mutum ɗaya biyu uku ba ko to sai ka ga wato su mutane masu yin noma sai ka samu aktaruhum wato idan ta amma jido annan nasa mutane aktaruhum mafi yawan su la yazra'una ba manoma ba fal qalilu minhum dan kaɗan ne daga cikin su humul ladina yastajiluna fi zira'ati su suke noma su suke shagala da aikin noma wallazina yastajiluna fi zira'ati su ma masu yin noma la yastajiluna illa fi ba'd al-afat ba wai shekara ta su kuma a cikin noma suke ba za a gani da ruwa ya sako a kuma a noma da an zo hajji a rubu kuma a kama gaba ko a shigo birni a zuwa ya tsada go kaga kuma ba wacce shekara ake yi ba wa ma a haza to har ma masu noma rani ake ranar yayi ko amma wa ma a haza tare da wannan taral insana za ka ga mutan duniya yau ke ya kuduna suna ci suna sha suna koyo duk a cikin abin da yan karatun na suka noma ne yanzu ina kuma in ji duniya an yi noma ai kuma mutu sai an zubar kenan to ma ga muna ci muna ta cikin ɗan wannan abin da ‘yan wa'annan mutane ‘yan kaɗan ne suka noma. Laula an Allah ba dan Allah an zaba albarka ya sa albarka a cikin yau zare a cikin noma ma an zara haza. Dan abin da wa'annan manoma suke nuna ba zai isi mutanen duniya ba ko? Amma sun da Allah ya sa su albarka a ciki su su cika rumbunan su su siyar kuma da wanda za su siyar a yi aure a yi kuma kuma shi kenan kuma wanda ba mana ruwa kuma sai sa kuɗi kuma shi ya sai sai kuma shi kenan shi ya sai a cika sto sto daga duk abinci an cika sto sto amma kuma masu aikin banza duk kuma a siya dai gashi na duk kuma daga an cika sto sto wai dan wannan abin da mutanen ne yan kaɗan suka yi shi Allah ya sa wa albarka shi ya zama haka wajen alal barakata sannan Allah ya sanya albarka fil ne a cikin dabbobi fil ne a cikin dabbobi alganamu tumaki wal bakaru da shanu wal ibulu da raguma da dabbobi din ma duk Allah ya sa albarka a ciki aksarul halati mafi yawan halaye fi hadhihi an'am cikin wannan dabbobi din nan la tadidu bi sanati illa fi sanati illa maratan galibin wa'annan dabbobi din nan akuya din nan da saniya din da raƙumin da tsinkiya din galibin su za ka ga ba ta haihuwa a shekara sai sau ɗaya galibin su ciki sau ɗaya za su haihu wa iza wala sai wala dal wala da ma in za ta haihu za ka ta haihu ta ɗaya fa iza talafa idan abin ne ya saba Allah ya yi wata falala shi ne za ka ga an ce a alhamdulillah ai na sami yan tagwaye afiya ta ta haifi ya biyu ko ba ce ta haifi ya uku a wannan nasiri ne ba kowace afiya ba galibi dai ta ɗayan nan ne haka saniyan nan galibi dai ta ɗayan nan ne haka rakumin nan galibi dai ta ɗayan nan ne haka tsinciyar nan galibi dai ta ɗayan kan cin nan ne ko kuma wannan aratar lahama duk wanda ya ga yana cin nama ko yana so ya ci nama labudda an yi zaba ba a wani gata eh fa aka kama aka yanka jiyan da kana cin nama ko wata tinkiya aka yanka ko wata rago ne aka yanka ko wani sa ne aka yanka ko wani rakumi ne aka soke ko ko ko wani saniya ne aka yanka ko min albakar daga shanu awul ganani ko kuwa wato wato tumaki wai za ka fakarta idan ka yi tunani to ka gaba kullum cin shanun nan ake kullum cin tumakin nan ake kwata kwata mayanka ta kowane gari ta ga ana yanka kullum kuma rayuwar da suke haihuwa kuma ga yadda suke haihuwa amma amma kuma kullum sai haragarkan su kullum sai haragarkan su bayan ka tafi a kan titi ba fulani sun kowo shanu ga sunan ba a dasu kaga an koro kuma ji ga sunan ba a gari kullum da aka rasa dai kuma ga garke san ga garke san ga garke san amma wani za ta bakar su in kai tunani fiski bari cikin zakoki wa filkilabi da karnuka wa hatta filkilabi hatta maguna da suke cikin gida mage mage mage har cikin maguna ta ji ta sai ka zame ta ta ji bisi sanati a shekara sukan haihu marratai wajen sau biyu suke haihuwa fi kulli marati a kowane lokaci da duk tamam ya ta'aula bi sai ka haifa wajen yaya takwas haihuwa daya amma an za a rage maka haihuwa a ce kaman kariya ko sai ka samu wajen yaya takwas kake haihuwa wannan su mutane kuma nan yanke milu da ba ruwan su da yanka ta ba wanda zaka je ya ce ina san nama kuma a yanka mun muzurin nan ko ko a yanka karan nan ko ko ko a yanka abu sai ya mai yanka da kuma a ce ile ce ka a ce kulawa wannan ko ba a sa cikin magana da yanka ta wala bai ba a siyar da ita ma amma idan mutum yana son ya aure yana da shanu sai ce a sai mun da bajini na ga sai ya aure da shi ko kuma yana son wani wani abu sai ce a sai mun da bajinin nan ko a sai da asiyan nan a ci a siyar a ci a siyar a amma ga su da albarka amma ina duk ba a ci ba a siyarwa ba wanda zai aure shi a sai mun da kalan nan suke na zai samu abin da zai yi aure da shi wala bi bai hawa la ta ita wala tara kafiran na amma har yanzu ba a ga garkan su ba duk da ba a ci ba a siyarwa yau ka ce ga barkan kare ko ga barkan maguna ko ga barkan abu wannan babu walau la kika kan ta sami alkilabi da aka kare guda biyar a hada a waje daya na kunta har za ka fi na ka kai wannan waje sun cika kare da yawa wai ɗan biyar ha gani ko ka saka dare ga mutum wani karan can unguwa ya zo unguwa ku na can na can kamar ga wajen guda biyar ko goma sun taro sai ka ce jiya fa an buɗe min gizo jiya aljanu fa sun so su buɗe min gizo karnuka na ga sun taro an ga wacce da ba ku fara ganin haka ba amma yanzu ka garken shanu ka ce an buɗe ni ido ko garken akuya ko garken waye wata jidun ya aka bakaratin amma sai ka samu saniya ɗari a waje ɗaya wata jidun ya aka min alganan sai ka samu tumaki ɗari a waje ɗaya laula an albarakata ba dan albarka na zalaltul an amsa ko ta cikin dabbobin nan ba ma kana haza da wannan ba zai samu ba sabi haza sabi da haka hazal munafiku wannan munafiki aka sallah tabaraka wa ta'ala ya juya wa lamarin Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin noma ya sa albarka cikin dabbobi domin halitta ka rayu da shi shi ko so yake ya bata noma albarkan noma so yake ya bata kuma gida da kuwa yanzu yake to shi kan mafarnaci ne kenan to kaga Allah yake bai kan farna haiso ta inda ita galabi alakin harsu ya shagala da wato halaka wannan yabanya din nan wal an'ami da tumaki wai za ki lahu tajillah amma ka ce kun za a yi mawa za ka tsawana ka rike wannan Allah aka zattun liki da to shi ke nan sai jiji da kai da girman kai ya rike shi ha za ga yakin kirkiri wannan shine girman kai dama kana laifi a ce ka bari ka yi girman kai ka ci gaba ma wannan shine kansa girman kai ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kaɗan ɗin girman kai kafirci ne ya kawo ne sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi kowa a cikin mu yana so ya ga rigarsa mai kyau yana so ya ga hularsa mai kyau bare zamanin mu na yanzu da ka gani a sa hula tangaran a sa rigunan ma dai gasu nan da takalma kowa yana so ya ga ya sa mai kyau kuma ya fito ya kan tattakawa ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ya rasulullahi wa yake girman nan to Allah ce ba wannan ne girman kai ba mutum yana rashin gaskiya a gaya ma gaskiya ya ki laifi wannan shine girman kai mutum yana rashin gaskiya a gaya maka gaskiya ya fiti shine rashin shine girman kai ba ya ka sa kaya mai kyau hula mai kyau ko riga mai kyau wanda ba shine girman kai ba a mutum yana rashin gaskiya a gaya maka ya to yana yin wannan barna amma ka wuri an ma wa'azi amma abu shi kenan sai girman kai ka kama shi man kila lahu ittaqillah idan an ce da shi tsoron Allah walan yakawa ba duk wanda kace wa tsoron Allah bai yi kankan da kai ba huwa mutakabbirin da mai girman kai ne kaji haza kaji da haka kila li umara haka sai da sai na umar ittaqillah kai tsoron Allah fa afara katabu sai sai na umar ya gogo kuncin sa radiyallahu anhu alal ardi akan kasa tawabu Allah idan kankan da kai ga Allah wato wuta ta zama samun gusta wato shimfiɗan mutum ta zama wuta ma'ana shimfiɗan ta zama jahannama wannan ya mu gusta wa minan nasi akwai daga to kaji wannan mutumin banza din nan shi mutumin banza ne to kuma za a faɗi ko mutumin kirki wa minan nasi akwai da mutane manya shari na sahu wanda ya siyar da kansa ibtida amarzatillah dan neman yardan Allah in dai zai samu yardan Allah bai dawo ba ko da zai rasa ransa huwa sahibul rumi shine sahibul rumi sahabin annabi sahib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abokin manzon Allah kana bi makkata ya kasance yana maka wala ma hajara rasul inda manzon Allah ya hijira tare da ilal hijira sai ya fito shi ma zai yi hijira ma abu kamani na fari tare da mutane guda takwas suka fito su tara فتلقاهم الكفار سيدا بلي سكا سكا تاري سكا سكا بيوسو وقتلوا أصحابه وأكي تعرف أربعة سكا كشي أبو خان ناس تسل جبادة سيشي شكا دي كلا حتى بكي هو شكا دي يرز يرز تعرضوا له كما سكا بجرو مسا ليمنعوه دنسا حنا شنيا الهجرة للهجرة وكان عنده كنانة أكوي قريء وجنسا gidan kibiyoyi shine kinana gidan kibiyoyi kamar yadda ake gidan harsafai da yana da kinana gidan kibiyoyi kwari ma'ana mamlu'atin cikakkiya mina fi'alu da kibau qala lahu sai ce ya qaumi ya ku mutane laqad alimtum kun san anni armaku na fi kowa daga cikin ku iya harbi wa kinanati kuma kwari na hazi mamlu'atin cike take fi'aman da kibau idan aratu in kuna so an tahulu bai ne ku tsare tsakanina wa bainal hijrat da hijra ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila manzon Allah farin ne ku kuri ku kina da fito zan wato gama wannan kwari na a cikin ku sai na ƙarata kwarin nan nawa a cikin ku wa kullu sahamin kowace kibiya kuma a kasu biyu yawa idan sai na kashe mutum ɗaya da ita naku wa idan na fada ma ziki na da idan abin da ke cikin kwari na na kibiya suka ƙare ku ƙati lukun bisa biyu a takobi na kuma zan sako kuma a buga da takobi bisa biyu hatta a musa shi hafe na mutu fa'alu ba'da zalika ma shi to ku yi ku ga abin da za ku iya aikata na daga ra'ayi ku aikata abin da kuka so na ra'ayi wa khairul lakum bari da muku abin da yafi ku an uhiya kum ma lil ladhi taraktu bi makkah in ku je ku dauki abin da na bari a makka na ba ku ku bar ni tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shaguna na da kantuna na ku je duk yi ta tafi ga dama da su yi kuma na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wasu rukunni ku bar ni azhabu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wajen annabi faradu bi zalika sai suka yarda da wannan kalan ma wa sala ila nawahil madina ta ga ya fata abin da ya mallaka dan Allah tabaraka wa ta'ala yayin da ya zo madina ya so shigowa madina talaqahu abubakar sai dai na baka ya hadu da shi wa qala lahu yadda da shi rabi al baybu cinikin ka yayi cinikin ka yayi riba qala hu ma hada yake ne wannan magana kenan qala hu nazala fika yace aya ta sauka a cikin annabi ya ga mana cewa kai ne fatala alaiha bil ayata sai ya karanta masa wannan aya wa minan nas akwai daga mutane man yashri nafsa wanda yake tsaye kansa ya zulha yake bayar da ita zida'atullahi cikin bin Allah yake ga adan neman marzatullahi ya dan Allah ridahu ya dan Allah huwa sahibu shine sahibu hajar ila al-madina ya yi jira zuwa madina wa saraka lahum ma lahu ya bawa kafirai dukiyansa والله رؤوف بالعباد Allah mai kautatawa ne da bayansa ai su arshakan ku inda ya shigar da su bima fi ridahu cikin abin da yardan Allah take ciki da ya ga dama sai ya kale mu sakaka amma bai kale mu ba hadha huwa al-qismur rabi to wannan shine raban na hudu ba a duniya ya ce da duniyar ta ga baki dai ku kura ya bar duniyar ta dan lahirarsa al-muslimu muslimi ba a nan sahu ya ce da kansa bi kiyarihi da zabinsa billahi tabaraka wa ta'ala dan Allah fakana samanuha sai zama kudin wannan siyar da kan nasa dai aljannata ita ce aljanna wal kawasu zababi kuma Allahumma ja'alna minhu Allah ya sanya mu da suna daga arifai bawa an fusan su ko ba wai dukiyar suka sayar ba kan nasu gaba ɗaya suka sayar wa Allah duk tiyarihin da zafin su billahi tabaraka wa ta'ala fakana samanuha sai kudin sai zama to marzatan lahiya dan Allah tabaraka wa ta'ala wal awamu amma kuma shauran jama'a kuma ta mana an kusurin kudin kawunan su aljanna wani ya da kan nasa dan bai san wani abu kuma sai aljanna aljanna za a bashi to wani kuma da Allah ya kai wato shikenan Allah ne kudin abun kamar azumi wa ana azibi bidin nan to irin ladan azumi kenan Allah tabaraka wa ta'ala yake inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum Allah ya siya daga mu'minai kawunan su wa amwalahum da dukiyoyin su ya anna lahumul janna kudin da Allah zai biya musu shine aljanna walkawasu zababbun zaɓu kuma ta mana an kusurin kuɗin kansu marzatin lahiya dan Allah shine Allah yake kawo minan nasi daga mutane ya shiri nan su wanda zai sayar da kansa ai ya ji uha ya sayar da ita in shiga a dan neman marzatin lahiya dan Allah wallahu rahuhum bil ibad la budda lil abdi ba makawa ga mutum inda yana son ya zama wani abu a wajen Allah min an yarzu da malahu ya bada dukiyarsa cikin Allah ya zuba dukiyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa auladahu ya zuba zuriyar sama da Allah duk ya zuba su ta hidima ga Allah wa nafsahu ya ba da kansa ma dan zatin Allah ya ba da kansa cikin Allah to Allah wa za ka kaiwa kenan ya da yadda samu Allah kai ma wa'annan abubuwa to ka zo ka samu na Allah idan annabi yana nan shi kenan ka zo ka samu annabin da ka kawo ka ba Allah kenan idan baya nan magadan annabi na to kuma ka zo ka bawa ka ahadin lahi nan shi kenan sai ka zo ka yi musu hidima an ce hidima ka shehi ko dari ya kai ba riya a cikin hidimar shehu nan ko dari ya Allah ya karba ba riya a ciki salatin manzon Allah ya ba ta bata zikiri ya ba ta bata hidima ga shehi ya ba ta bata don za ka duk wannan yayin da ka tuka wa mutane da makon masu gobe ma kuma mahaukaci ma za a ce ma sai mutum banza kawai mahaukaci kuna ina wula majnun in zikiri ka cika wai ba ma mutane ma kuma birge su za ka yi ba sai ai mahaukacin ba za ma haukacin wasu ya hana mutum gari ya hana mu bacci har wa birge har da salatin annabin ma ka cika kuma makiyan sama suna nan kuma kaso ba za duk da baki daya to haka kuma in hidimar shehun nan ma sai a ce ai dan riya ne ai dan riya ne ka so wa'annan riya ba ta fata hidimar hadara da babu ya din nan da shehu balarabe ta sha ko ya ba ta ko dan riya kai wa'annan abubuwa Allah ya ba ka ladansu to waɗannan ayyuka to in kai zuba waɗannan ayyuka cikin Allah shi kenan kai kan ka ka tayi da saka faman bazala malahu wanda ya bada dukiyansa ga Allah wajadal qana'a fil af'al sai ya samu karewa cikin ayyukan Allah sai ya salla fa'ida ila Allah ba ne yi sai Allah dan da yana tsoron talauci da bai bayar ba da yana tsoron talauci kuma shehu dinna radiyallahu anhu zai kita shehu ibrahim radiyallahu yake cewa faqad bata an ka baka kuɗi to ka yarda da kai ta imani da kai sai fita amma dan baka fara sai ma aiki dama ba ta damu da kanta ba mu duk ba mu damu da jikin mu ba ba ma takama da jiki mu ba kafa ta ba ma takama da jikin mu ba mu ga jikin mu wani abu bane za mu iya fadawa kwata za mu iya aikin da ya ko mu shiga kwata mu wanka da kwata mu aiki za mu iya zuwa mu mutum aiki a gonarsa da jikin mu amma dai kuɗi yana da girma a wajen mu ko ko kuɗi ba shi da girma a wajen mu ana muna jinjina kuɗi dai to idan muka ɗauko kuɗin mu muka bayar to mun yi imani da abu muka amma dan mun bada cikin mu wannan dama ai ba mu damu da shi ba to shi ko balarabe shi ko shi ko farafata shi ko bai damu da kuɗin sa ba shi dai jikin nan nasa yake ji haba kamar sa ina kari irin wannan da kaza da kaza kyakkyawa da kaza da kaza zai in yi wani aiki ai ba zai yi ba dan komai zai dai ya watsa kuɗi a yi masa zai ba da kuɗi dai ko ne ko ne zai jin tsada ba da komai amma a yi masa shi ne ba zai iya sa cikin nan nasa hidima ba to shi kuma na ga ya zo da cikin nan nasa ne ma hidima to shi kuma ya sallama to ma'ana ni wa Allah hidimar jiki ni wa Allah hidimar kuɗi don kai hidimar kuɗi to ka yi fana'i cikin ayyukan Allah ka san la fa'ila illallah ba ni aiki sai Allah ba ka tsoron komai a ciki wanda kuma ya ba da iyalinsa ga Allah duk ya shigar da su cikin hidimar lamarin Allah to shi kuma wannan ya yi fana'i cikin sifar Allah wajadal fana'a wa man aslama aulada wanda ya ba da iyalinsa ga Allah wajadal fana'a ya samu karewa fi sifatillah cikin sifar Allah tabaraka wa ta'ala wa man aslama nafsa wanda ya ba da kan nasa ma kuma gaba daya wajadal fana'a wannan ya samu karewa fi zatillah a cikin zatin Allah faya suna sai ya kare annabci da kansa waya kaya wanzu billahi da Allah wa anna ila rabbikal muntaha ka san ka tafiya ta take wajen Allah ai wannan abubuwa duk su annabi Ibrahim ne ka san Allah yake da ku sami yadda Allah ya kun da abin da muke so sai yake so to mu muna son yadda Allah ma amma mu Allah kansa muke so tabaraka to kuma me za mu ciyar Allah yake ba za ka sami yadda ta ba lan tanalu bir lan tanalu birra ko hatta tun da kuma ma ce wa ba ka sami yadda Allah ya ka da abin da kake so to kuma kana son Allah ka gode zaka ciyar yawan da zaka ciyar wasu to ku zo ga su guda uku annabi Ibrahim Allah ya ce ya same shi to ne Ibrahim ne ya samu Allah abu uku ya ya ba da dukiyar a da maluhu lisifani maluhu lisifani ya ba da dukiyarsa ga baki annabi Ibrahim dukiyarsa duk cikin labarin Allah ya tafiyar da ita kana jin ko baki yayi sai Ibrahim mutum baki bai san ko zuwa ya bai je yanko kan maraki ya je ko dan marabi aka ga ko dan marabi ya kamu sai da ya ga bana ce ce kamar ka dubu kuma ya wai kai ku suwaye ne to mutum da ya yanko mutanen da bai sani ba marabi to da Allah da ya sani ko ne zai yanko musu an zai yanko musu ma dukiyarsa kenan duk dukiyarsa ya bada ita ga Allah sannan kuma ya bada iyalinsa ga Allah yin ya ya tashi yanka Isma'il annabi Isma'il ba dan abin yankan yaki ba inda Allah ya yanka shi kenan ba dai na ba ne ka bada shi cikin Allah sai dai kafiyar da annabi Ismail sai da Allah ke Allah ya karshe shi sannan shi ma ya bada kansa gaba ɗaya cikin Allah kudin da ne ta aka aka ga a majajjawa ma za a jefa a wuka ta bata zama jimiri da zo ya gwada ya gani Ibrahim kana da bukata yake amma ile ka fala wajen ka ba ni da ita to ila Allah ba yake ilmu ibn an su'ali sanin sa da abu da nake cikin da na ce wani abu da wannan makamin majzuri ne amma amma ibrahim da ya dawo ya kamala sai ga jana rabbi hamdi ko kuma malikin misali rabbi hamdi kaza ba ni kaza Allah ba ni kaza to kuma an yi an yi bakari ko aliji lokacin da yake cikin bala'i kawai zai san komai zai tsoron komai zai zai san komai zai tsoron komai amma ya da in ya dawo ya bakari kamar kare ka ji yana so yana ki yana so yana ki wannan la rabbi kal muntaha wallahu ra'ubun bil ibadi Allah ne to sa ne gabarin ta Allah to sa mana يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في Salmi kafa ya yi wa allazina amanu ya kun da kuka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Udukulu ku shiga filmi ko fisalmi duk ɗaya dai ku shiga fil islam cikin musulunci kafatan gaba ɗaya. Nazalat wannan aya hadhihi al-ayat wannan aya ta sauka bi Abdullahi bin Salam cikin Abdullahi kan Salam da Yahudan nan mai girma da ya musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa sahabi da sahabbansa lamma da kalu fil islam yayin da suka shiga musulunci ba kausun wanzu yu'azzimuna samta suna girmama asabar sai suka dinga jin tsoro kashi wani abu ran asabar ta amai da su buraduka annan yake ai ba kuma yanzu kun musulunci yanzu ku ba ba yahuda bane ba halin yahuda ba hukuncin yahuda akan ku yanzu hukunci na ne akan ku suka ga jin tsoro dai abal qasim an muka da asabar fa bala'i na faruwa an mai da iyayen mu buraduka fa hannun da ba komai to shine Allah ya sauke ka sai ba komai in za a shiga musulunci a shiga gaba daya in za a fita a fita gaba daya ku duk kun sani ka ba ku shiga musulunci gaba ki daya to su wayannan sun kasance yu azmuna sabta suna girmama asabar wa yakrahuna lahamal jibli suna kin naman rasuli wa albana hada nonon da suna cewa yakubu ya haramta ta taba'an dan bi bidini himul qawi qadimu da dun addinin nan nasu da kake فنظرت فيهم sai wannan aya ta sauka cikin su ya yi wallazi na amon rakon da kuka imani da kun ku shiga cikin cikin islam cikin musulunci ka batan gaba daya ai bi da mi shara'i ya ai ku dukkan shari'o'in sa wala tattabi'u ولا تتبعوا kuduwati shaytan wato la tattabi'u kada ku bi kuduwati a tsuruka shaytan hanyoyin shaytan tazyinahu kawata kawatan shaytan fit tafriqi cikin rarrabewa إنه لكم adu mubin shi mafi ne gare ku kuma mubin mai bayyana kiyayya tasa bayyana adawati mai bayyana kiyayya tasa faraja sai suka dawo suka shiga cikin gurin su kuma duka suka daina wannan abu da suke tsoro fasaru ya aluna kullama ya alul muslimuna sai suka dinga aikata duk abin da musulmi suke aikatawa ya kulli bi haza to wannan fa ba su kadai bane wannan aya ta zage zata har tashin kiyama ya shiga ila al'ana har zuwa yau man ya kadu ba azal awaidi wanda yake bin wa'ansu al'ada ta banza ba al'ada kirki ba al'ada ba duk al'ada sai ba ta kyau ba sai al'adar banza wanda yake bin wata al'ada ta banza wayar ta fari kasa kuma ya ga gashi musulmi amma yana bin wata al'adar banza ya zo fifita al'adar banza din nan akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi musulmi amma wayar ta fari kasa yana ganin rarrabawar nan ta al'unsuriya wariyar kabilanci ko wariyar launin fata ko wariyar yare ya fi son ɗan yaransa ko kafiri ne akan musulmin da ba ɗan yaransa su wanda bai shiga musulunci duka ba ya fi son wanda launin su iri ɗaya ko ba musulmi ba ne akan baƙin musulmi wanda bai shiga musulunci duka ba ya fi son wanda gidansu ɗaya ko da ba addinin su ɗaya ba akan wanda addinin su ɗaya wanda bai shiga musulunci duka ba addini ba ruwansa da wariyar launin fata ba ruwansa da wariyar yare ba ruwansa da wato wariyar kabilanci duk addini ba ruwansa duk wanda yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah an zama da ba da ma qala al-islam bayan yayi kalmar musulunci ya shiga musulunci innamal mu'minuna ikhwatu wato mu'minai dai musulmi da yan uwan juna ne waya turuku ba'd al-ashiya ya ba ba'd wa'in sa'u allati la ba ka jawa da ba laifi akan tab'a lil awaidi dan bin al'adodi az-zamimati wato a barki fa wato kullu Allah ya ce ku shiga isalmi cikin musulunci ka fatan gaba daya وهذا wannan kitabun magana ce ummul musulmi ta game musulmi jami'an gaba daya wai Allah yana horon musulmi an ya duk dubin islam shiga cikin musulunci kafatan gaba daya bi jami'i ajza'i da duk sakannin musulunci wai fasiruhu hadisi hadisi ne fasara mana wannan aya da manzon Allah yake cewa al muslimu wanda ake cewa musulmi man salimar muslimuna shine wanda musulmi suka kubuta min lisani daga harshen sa bai zagin su bai musu azabi wa yadihi da hannunsa bai dukan su bai saka kayan su bai cutar su da hannu to in dai musulmi suka kubuta daga wannan to duk wanda baya wannan bai cutar musulmi ta baki bai zagin su bai musu azabi bai cutar musulmi da hannu to wannan shine musulmi au kitabun ko ko magana ce da kullu insanin ga dukkan ma mutum an ya dukula wai kai dan adam ka shiga kai dan adam duk dan adam ma wai ya shiga an ya duku da ya shiga jami'a a za a yi duk gaban in islam ya shiga musulunci ya duku da fil islam wai duk dan adam ya shiga musulunci bi ka fata a azai da duk gaban sa fala yamshi kai ya tafi illa ma amara Allah sai a cikin abin da Allah ya horo wai kama zuwa kai tafiya wajen da Allah ya horo wala ya fishu kai ya taba kama kai ya damka da hannunsa biyadi illa bi amrillahi sai da lamarin Allah wala yanzuru kai ya duba bi ainihi da idan nasa illa bi amrillahi sai da lamarin Allah wala ya takallam bi lisani sai ya magana da harshen sa illa bi amri wala ya kullu bi dawbi sai ta a cikin cikin sa wala ya tanawalu shahawatan sai ya kuma biya bukatun sa ta farji wato farjin sa azzakarin sa illa muwafiqan sai abin da ya dace da amrillahi da lamarin Allah in ci ne ai Allah ya ce ku zo ku ci to shi yanzu yana ci ne dan bin magana Allah kawai ya ce ya ci daɗi kuma a bashi lada in saduwa da iyalin ne kawai dan Allah yake fanki ku sadu shi kenan sai ga auren sa kawai yana bin da muke sallah me yasa muke yin sallah ba dan Allah ya ce ba sai kenan auren ma tun da yake ayi yayi da kayan sa to kuma ga shi ga daɗi kuma ga lada kuma yanda yake sallan nan kuma yana ci ma dan Allah ya ce kuma yana sha dan Allah ya ce sha kuma yana ɗaura kayan mai kyau dan Allah ya ce ku zuzi na kasu wai shi komai su sani da Allah ya ce ayi in abin da Allah ya ce shi kenan sai sai yanzu wannan kuma sai a taba shi lada to wai wannan kenan haza wannan wato haza wannan huwa tukudu shine shiga fil islam cikin musulunci ka fatan gaba daya haza tukulun nafsu wannan shigar nafsu kenan shigar rai kenan wal qalbu zuciya ma an ce ka shiga musulunci gaba daya ya shigar ta yake ya kalla an jami'il akhlaqi ya zubar ya wofanta daga dukkan ɗabi'u azzamimati wato abar zargi munana ويتعلى يأبو بجميع أكلات دكا تديرو الحميدة ما في كو وي مسلم أجينا أبني كو أجينا بر أمال كو كما يجوز سما كاشك مسلم سنجباتا والروح روحي ما أمو ليش يشك مسلم كافة سنجباتا يترك الانتفاع شكو يبروي وي إلى غير الله إذا ومن الله شكو مسلم روحي سنا هيا جنوا من الله to shi kuma shine musuluncin sa wa sirru can sirrin kama shi ma akwai nasa musuluncin yayi wannan musulunci dama ba hawariyar ba ne da nafsu da kalbu da da da aqalu da ruhu da kalbu da da kalbu da sirru ba to wai shi ma wasiru shi kuma sirri ya tunaji zati la ya kare cikin zatin Allah kai ya ga komai min zati ila zati fi zati ala zati azati shi ga shi ga wato sirri kenan tabaraka wa ta'ala to abinda ake so sirri shi kuma yayi kenan tabaraka wa ta'ala wala yara ghayra kai ga wannan sa هذا هو دخول في الإسلام وأنا شنو شقات المسلم كافة غباء فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم إن ملكم هو كركتكما عن الدخول قبل شقا في جميله تكن ذكرتا من بعد ما جاءتكم البينات بان الهدد الهدود الظاهرة تسرلي قالوا مكو ala annahu hakun cewa musuluncin nan shine gaskiya amma kuka ce shi gasa fa alamu fi sani anna Allah ubangiji azizun mabuwayi ne la ya kutu zuwa shehu ba abin da ya fi karfin Allah an intiqabihi wa abin nan azaba ba wanda ya fi karfin azaba Allah ma'ana ku yi tsoron Allah kenan minku da gare ku hakimin gwani ne fi sun yi cikin aikin sa هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام wal mala'ika hal yanzuruna ai ma yanzuruna ba komai suke jira ba ai tari kuddu kullu bil islam wa inda su ga cikin musuluncin nan ba ba komai suke jira ba wato ba su ga cikin musuluncin nan gaba ɗaya ba ba komai suke jira ba illa an ya ce humullahu sai lamarin Allah ya zo musu shine azaba ko ko mutuwa ta zo musu ko azaba ta zo musu ko ko mutuwa ta zo musu Allah ya zo musu ma'ana amrullahi lamarin Allah shine azaba ko ko mala'ikun mutuwa su zo musu fi zilalin zambi zullatin wato a cikin girgije min al-kamani na daga girgije sahabu girgije wal mala'ikatu da mala'iku wa huwa hijanul mala'ikatu na da ma'ana ta ake faɗa kenan sai suna jira sai mala'iku sun zo musu ne sannan za su musulunta ko ko sai mala'iku sun zo musu sannan abu to shi ko mala'ika in ya zo ko kai ma wato abun ma ba amfani tun da nan kaga abun guru-guru wai yanzu dai da ake a cikin duhun nan dai a gaya ma ka yadda ka dogara ga Allah ka yadda idan ka ya gani bai gani ba kawai ka yi ba wai shi ne yake da amfani amma an an nuna ma kuma kuru kuru to kuma ya ka gani ba su da wani amfani ba su da wani amfani yanzu dama yanzu a cikin watan wasu yaran ne amma kuma in mala'ika zo kuma karan wasu yaran ne ai wannan lokaci to har sai mala'ikun mutuwa zo ku fiye nan to shi kuma mala'ika da ya zo kuma an gama lamari gaba ki da in mumini ne shi kenan mala'iku ba a gani masu ne masu zuwa a in kuwa kafiri ne ko mulayi kuma bala'i ne zai zo a uzu billahi Allah ya kiyaye to shi kuma laika ya zo kujiyar lambar sai an gama lamari mutuwa za a yi rannan ko ban azaba ce rannan za ta sauka ba su tawo ba fa tamma amru halakin shi kuma laika an yi to lamarin halaka kuma ya cika wato wa ila Allah wa إلى الله turja'u umur shi kuma laika da ya zo ko lamarin Allah din nan da ya zo shikenan kuma an gama wannan kuma wa ila Allah turja'u umur kuma ga Allah ne za za a komar da lamurra duk gaba ki kuma koma zuwa ga Allah za a yi imma na komawar hakika din ba imma na mutuwa kan imma dai azaba je duk wanda mala'ika ya zo da za ta yi da Allah za a koma fari jabi sai ya saka wa kullu abdu kowane bawa da amali da aikinsa in kaira in alheri ya aikata fa khairu sai ya ga alkhairu wa in sharra in sharri ya aikata fa sharru sai ya ga sharri Allah ya kiyaye mu بل بني إسرائيل فما تيناهم بناية بينا سل تنبي يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد تنبي بني إسرائيل تبجيتا جنك ساسكوكا kam atena mun wai nawa ne muka ba su ai mun ta ba su ne ayatin daga ayoyi mu'ujizoji albayyinatu wato mabayyana a sarari ma adadu ma wajadu wai nawa ne suka samu ne min al'adun daga mu'ujizojin da Musa ya zo musu da su a zahirar ta sarari ka fanakil bahari ba na dara musu koki sun shirya ba wa in zalil manna wa salwa ba na sakan musu na sakan musu kanin shila ba wato da kuma ala juice na dinga sakan musu shine kanjirin lemon nan na kanjirin wa kullu hadhihi al-ayat dukan wayannan ayoyi baddaluha sun canza ta kufuran da kafirci ma'ana sun butulce mata ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله duk wanda ya canja kuma ni'imar Allah ma an amadi abinda Allah ya man ni'ima alai a gare shi min al na daga ayoyi inna ma sababun lil hidayati wa innaha li'annaha domin ita sababun sababi ce lil hidayati da shiryansa to duk wanda ya canja ta min ba'di ma ja'a su bayan ta zo masa kufuran ya canja ta da kafirci ko ko da butulci fa inna Allah ubangi shadidul iqab mai tsananin hukuma ne da ruga gare shi زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويستبون من الذين آمنوا yin an kawata lil ladina kafaru ga kafirai nazala wannan aya ta sauka bil kufari makka a cikin kafiran makka kanu yastahzuna sun kasance suna yin izgili suna jarere ne kuma bi fuqara al muslimina da talaka musulmai wa yaskaruna suna izgili kuma suna izgili gare su wa yaskaruna kuma wato suna izgili gare su min mun gare su kajilalin wato kamar bilali yaskaruna suna izgili gare wa yaskaruna kuma suna yi musu jarereniya wato dariya ta izgili dai har yau neman gare su ka bilalin kamar bilalu wa ammarin da ammaru wasu haibin da su haibu wayannan talakawa ne wani ma ba shi da rigar da zai kafata suka ɗauro shi kenan in kafirai suka ga kuma sai a faɗi da tare da sarakuna nan Muhammad ya ce wayannan sarakuna ya kare wayannan sarakuna kuma zai ka ka ka sai a faɗi da dariya mala da sarakuna nan ku Muhammad ya ce ku sarakuna ne ko shi kenan sai a faɗi da dariya kabi to ya ga kike wannan to zina lil ne kabaru min ahli makkah al hayat ad dunya Allah ya kawata wa sun kana maka din rayuwar duniya bitan wihi amsu waye da kaman wankanta ta ahabuwa sai suka wato sota ka duyi kuna duniya suna son duniya waya rauna suna ganin duniya kullu shay ita ce komai idan waje zulmala in suka samu dukiya waje duma a habu to sun samu abin da suke so wazannu sun za sun zaci anna kullu shay'in komai dai kammala ya shiga gare su fala yastabituna li ukurahum ba sa kula da lamarin lahira su wala ila maulahum ba sa kula da Allah su yaskaruna suna yin yizgili gare su kun bi zalika yaskaruna min allazina amanu ga mu'minai li faqarin sai da talaucin su kuma suna yin istiza'i bi har yau ga sai bi fuqara al muslimina ga talakawan musulmai allazina taqaw shirka wanda suka kiyaye kansu da shirka wa huwa hum haula sune wa'annan
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina taqaw su wa'annan musulmai da suka ji tsoron Allah suka bar shirka wa humu ulai wa humu haulai sune wa'annan dillan da ake musu wannan izgili fawqahum suna saman kafiran nan yawmal qiyamah suna tashin kiyama wa haulai masakin wa'annan talaka dinna allazina yastahzuna bi wanda ake wato izgili da su daga sai nan da su wa yama kuna min suke musu dariya yakununa fawqahum zan zama saman kafiran yawmal qiyamah suna tashin kiyama fi darajatil jannati a cikin darajojin aljanna hawa hawan aljanna وهم في الدرك الأخر سوى كافرين عشان يلقوا يلقوا قد نوتا من النار نوتا والله يرزق من يشاء إليه إيساء والله بنجد يرزق بينا عدد ثمان يشاء وان دي قدها بغير إيساء باسي فقا بابتعن شيء قاين دلائي هو فقا قاين وكو دولي كتابي رزقا أرضي واسعا ميل وسيب الآخرة على هلا بخلاف الدنيا سابان الدنيا فإنها محدودة الدنيا كرتجاجات وكل ما جاء محدود ومن دائر على إياك أشتي sai ka bi kaza in abinci kake so sai ka bi kaza ka bi kaza ka samu in kaza kake so sai ka bi hanya kaza ka bi hanya kaza amma ba dai wajen Allah ba alhamdulillah sai ka ka zo insha Allah alhamdulillah Allah ya azurta sallallahu alaihi wasallam ina da lafiya ya aba ya ba mu duniya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kuma Allah ya ba mu fansa tabaraka wa ta'ala kun ji dai wannan rabbana atina addu'a ce babba ana yi kuma dai a ga girman tare da garin girman ta ta kare komai mutuna da haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yake ka idan mutum yana dawati idan ya zo rukun yamani ga addu'a ta zai ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to addu'a ce ba ta diga baki da فاتحة صلاة الفاتحة يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بركة رمضان بركة القرآن بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يبارك فيك الدنيا يبارك فيك على يرحم ثم يكيا يوم عذاب وتاك بيتنا وبيت نستعين قال يا رب صل على سبحان ربك الحمد لله الحمد لله